Fatiha da salatul Fatiha. إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامنا لها إني أريك وقومك في ضلال مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانجداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ ايسر لنا بهذا المعذر والتاجي من أثرة تاجي لنا بالزفر واذكر كتنا إذ قال إبراهيم عند النبي إبراهيم يقنا لأبيه بابنت آزرا بابنت كنا آزرا هو لقبه آزرا شين لقب بابن إبراهيم دم. واسمه سنن بابا النبي إبراهيم كارفو shine sunansa na gaskiya taraku lakabinsa kuma azara a tattake zo a sunaman aliha yanzu ka riki gumaka su ne ubangidanka wato iyayen gidajenka su ne allolinka ta abudu har za ka dinga bauta musu istifhamun tawbiku wannan tambaya ce ta kunyatarwa inni araka ni ina ganin ka ya azaru ya kai azaru wa qaumaka kai da mutanenka biski tafiha da rukun wannan gumaka da kuka yi fi balalin kuna cikin bata anil haqqi da barin gaskiya mubinin mabayyani Ibrahim annabi Ibrahim yukallimu abahu wannan aya ta gaya mana annabi Ibrahim yana magana da babansa Azara Azara yanhahu yana hana shi an ibadatul asnam ga bauta a gumaka wa haza wannan aya yunafi za ta kore annan rasula cewa manzon Allah kala manzon Allah da yake din nan innahu qallabahu Allah Allah ya jujjuya shi fi aslabul mu'minin cikin mahaifar wato cikin tsatsotin mu'minai wal mu'minati da mahaifan mu'minai mata annabi ya faɗa a cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi bai taɓa shiga cikin uba kafiri ba sai mai tsarki duk kakan da ya ɗauke shi tun daga adamu har zuwa abdullahi tsarka ne duk wanda ta ɗauke shi tun daga adamu har zuwa abdullahi tsarka ne wannan ya zo daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan manzon Allah ba gaban kansa ya ba dan ya yabi kansa aya Qur'ani ya fassara saboda Allah ya ce wa taqallubaka fi sajidina allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidina Allah yake ni nake kallon ka nake kiyaye ka duk tun daga tasowarka daga gaibu da jujjuyawa da ka dinga yi a cikin masu jada duk uban da za ka shiga ni zan zaɓo ma shi mai yi min sujada ne ka shiga bayansa duk matar da za ka shiga mahaifarta ni zan zaɓo ta tsarkakakkiya ce wadda za ka shiga bayanta wannan haka aya ta faɗa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ban gushe ba ana ciro ni daga tsatsan bayan maza tsarkaka zuwa mahaifan mata tsarkaka Allah ya yi gaskiya manzon Allah ya yi gaskiya yanzu Allah ya yi gaskiya manzo Allah tsarkaka ya shiga maza da mata manzo Allah ya gaskiya faɗa haka yanzu aka duba wannan aya ita kuma ta ce Ibrahim yana cewa da babansa ya za a yi ka bauta a gumaka to ta ina Ibrahim zai samo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda ya jiyo ta wajen babansa ba to yanzu ya za a yi da wannan aya kenan to shine abin da malamai za su kaiwa da shi ta kawo me yasa me yasa malamai za su ta kaiwa su ta kawo dan su yi abu uku a nan wajen don su kiyaye gaskiyar Allah da yake manzo Allah cikin tsarka kayansa don su kiyaye gaskiyar manzon Allah manzo Allah da yake cikin tsarka kayan shiga don su kiyaye alfarman manzon Allah don su kiyaye darajar manzon Allah su kiyaye wanda zai tsaya kai da fata ya ce dole sai an ce azaru kafiri ne baban ka azaru kafirin nan baban annabi Ibrahim ne to ya wulakanta abu uku bai dame shi ba bai damu a ce aya Allah ta yi ƙarya ba bai damu a ce hadisin manzo Allah bai yi gaskiya ba kuma bai damu a ce manzo Allah ko ya zo a cikin kaburi ko bai zo a cikin shi wannan bai dame shi ba kaga bai kiyaye alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba bai kiyaye gaskiyan Allah ba bai kiyaye gaskiyan manzon Allah ba wa'anda suka yi kai da kawa suka fitar da mafita wa'annan abubuwa uku suke karewa gaskiyan nan ta Allah tabaraka wa ta'ala gaskiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alfarman manzon Allah darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Ibrahimu yukallimu abahu gashi wannan aya ta gaya mana Ibrahim yana magana da babansa Azara Azara yanahu an ibadatul asnam yana hana Azara bautar gumaka wa haza wannan yunafi zai kore annar rasul cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce innahu qallabahu Allah Allah ya jiddu ya ci aslabil mu'mina cikin tsatsan mu'minai wal mu'minati da cikin mahaifar mu'minai mata min adama tun daga annabi adama ila shi sun zuwa annabi shi su ila ibrahima zuwa annabi ibrahim ila isma'ila zuwa annabi isma'ila ila adnana zuwa adnanu ila abdullahi har zuwa baban manzon Allah abdullahi wa aminatu da baban manzon Allah aminatu ma wulida min sifani ba a haifi manzon Allah daga zubar da ruwan banza ba bal min nikahin daga aure aka haifi manzon Allah sahihin ingatacce daga haka yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce lam azal an tajilu min atlab tahirin ila arham tahirat man gushe ba ina ciruwa ko in takalu ana ciro ni daga tsakon maza tsarkaka zuwa wato ma'aifar mata wato tsarkaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba haife ni ba wato daga zubar da ruwan banza bari ji an haife ni ne daga aure sallallahu alaihi wasallam qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace كتبت للنبي نار تاو منظر الله صلى الله عليه وسلم كم سمعت جد كاكا بيار ما رأيت فيهم كفرا ما كافرش أتشين شبا ni na rubuta daga wani tun daga Adamu har zuwa manzo Allah na rubuta kaka ɗari biyar da mace ban ga kafirci a cikin su ma'ana ba kafiri a cikin kenan to kaga Abdullahi bin Abbas dai kaga ba wanda zai ta'awar cewa ya fi sannin fassara Qur'ani kaga dole dai a samu mafita to kai fa yadda bi haza to ta yaya wancan magana ta Allah da wancan wancan hadisi na manzo Allah da wannan magana ta Abdullahi bin Abbas za ta tafi da wannan aya da muka karanto yanzu ma kaunihi tare da cewa shi min zuriyat Ibrahim annabi manzo Allah dan annabi Ibrahim ne wa Ibrahim annabi Ibrahim kuma ya kula haza li abi gashi an ce yana cewa da babansa kafirin nan me yasa kake bauta gumaka ujiba bi ajwati bi ajwatin malamai sun amsa wannan magana da amsoshi da yawa ajabal ulama'u malamai sun amsa wannan maganganu da amsoshi da yawa dan siyo manzo Allah mafita sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi ismata wayansu malamai suka ce wannan kiyayewa da manzo Allah yake shi Allah ya kiyaye shi da Allah yake ya kiyaye shi ta qauli ajdadin nabi tana sauka a cikin kakannin manzon Allah ne ma dama nurin nabi muddin hasken manzon Allah yana nan a jikinsu fi aslabin a tsararsu amma idan ta kana amma in hasken nan ya ciru an nuru wannan haske ya ciru fa zalika ta ahadul kalbi sai wannan kaka na manzon Allah ya zama kamar sauran kowa da kowa ya iya afkawa abin da kowa zai iya afkawa fakat to a wannan ra'ayi nasu suka ce wa azaru shi ma azaru hina ma kane abdul asnama lokacin da ya zama yana bauta gumaka din nan kana nuru sannan lokacin hasken nan na manzon Allah kadin ta kala ya shiru daga wajensa ila ibrahim ya kuma wajen ibrahim yanzu yana bautawa ne ba wannan haske daga ibrahim wa hadal jawabu wannan jawabi gairu marfi malamai suka ce ba a yarda da wannan ba wannan ba ku iya karatu ba ba haka ake nufi ba malamai suka ce ba a yarda da wannan ba to ka gani ko da a wannan din ma amma zai ba tafi da wannan ba wata boka ta ga kakan baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ga wannan haske na manzo Allah a cikin sa ta ce masa ka aure ni ya ce wa ya auren ki ba kowa ya san ki da bokan ki a duniyar nan a ce kuma ni na aure ki ne ne ta ce to ina so ka sake ni ko da sau daya kai an fanshe ka da raƙumi ɗari zan baka raƙumi ɗari ya ce amma haramu falma ma tuzunahu فالهل لا جل أما الحرام فالممات دونه فالهل لا جل فأس دينه والهر يعني إرضه ودينه فكيف بالأمر الذي تبدينه أما حرام دي بدن أي كتابة فأنا كي أي متنجزة ينا كي أي أدينك هل كما دي wato ne ka ba bare in ce bare mishi ba to wannan abu da yake ne amma ko ni ba zan aure ki ba to wayan suka ce sai da ya auri sai da aminatu ya sadu da ita wannan haske ta shi daga wajensa ya dawo wajen sai ta amina sannan ya kowa wata yake yarantar auren nan namu sai ta ai dama wani haske na gani a jikinka yanzu ko baya nan kama gaban ka kawai dama wani haske na gani a jikinka yanzu ko baya nan to kaga wani su malamai suka ce ga wannan to duk da haka wani su malamai suka ba mu ce suka yi kafirin bane ka ji na yadda malamai suka tafi fa kaga dai wannan ai zai iya karbuwa amma malamai suka ce a wallahi ba a karbi karatu wannan ba karatu bane wannan ba a girma manzon Allah ba kuma ba a bi aya Qur'ani ba ba haka bane wal Qur'ani yu'ayyidu Qur'ani yana karfafa kauna ajdadin nabi kasancewar kakannin manzon Allah kulliyan dukkan su musulmi na musulmai ne akwai hadisin da alqazi ya fitar da shi a cikin ashafar sama na Abdullahi bin Abbas da ya fassara wa taqallu baka fi sajidi ne ce min nabi ila nabi hatta akarasu da nabi dukkan dukkan su annaba ne ba ba ma'aika ba akwai bambanci tsakanin annabi da ma'aiki dukansu annaba ne ma akan wannan hadisi alqazi ya ya fitar da shi a cikin ashafarsa to qur'ani ya ce dukansu musulmi ne bi qawlihi saboda fadin Allah wa taqallubaka fi sajidina da jujjuyawaka a cikin masu yi min sujada ai fi aslabil musallina ai a cikin tsakan masu yin sallah a sanu ma ujiba mafi kyan abin da malamai suka amsa da shi abin da aka amsa da shi mafi kyau a cikin wannan fi zalika ma a ja masu yi shekuna abin da shehu ya ba da amsa da shi a shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu abin da shehu tijjani ya ba da amsa da shi a cikin jawahirul ma'ani wannan yana nan a cikin jawahirul ma'ani wato sufuri na ɗaya shafi na ɗari biyu da uku shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya ce ai duk abin ba rigima qur'ani ya ce balarabe ne qur'ani qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiluna to a ƙa'idar larabci ta in ka ji ya ce babana wani to wannan mutumin ba babansa bane in ya ce babana ibrahim to wannan ibrahim din ba babansa bane dan uwan babansa ne ko uwan babansa ne ko kanin babansa amma in ta misali babansa ya shigo cikin gida sai zai sanda zuwa baba kawai baba kawai zai ambace shi ko in ta ya zo zai gaishe zai ce ina kwana baba kawai ko in baba ɗa ba bai ke ce da babansa kadai ba tare da ya faɗi sunansa ba amma da za a tambaye waye ya shigo inda iyayensa ma za su tambaye su ce waye ya zo waye ya shigo zai ce baban ya shigo sun san ubansa da ya haife shi ne ya shigo amma ya ce baban ibrahim ne ya shigo misali to kanin uban ne ko baba adamu ne ya shigo wan uban ne ko baba wane ne ya shigo ko wan uban ko kanin uban ko wani to shi za ka ji kuma yanzu kaga kai ma in kana shigo da abokananka ƴaƴanka za su dinga cewa da abokananka ba bawa ne sai sun faɗi sunansa ba wani ya koya musu ba daga Allah sai babawa ne babawa ne babawa ne a sun zo wajen baba to wannan baban da kaji sun faɗe sun yi shiru shine baban su mahaifi kai ma kuma idan ga ƴaƴanka ƴaƴanka da ƴaƴan ƙaninka a zaune ‘ya'yanka da ka haifa da ‘ya'yan ƙaninka a zaune, da za a tambaye ka suwaye wannan, suwaye wannan, za ka ce ga ɗana bewa ne, za ka nuna ɗan ƙaninka, wannan ɗanawa ne, wannan shi ne abin da dattije suka gada duk da yanzu duniya ta canja amma karatu ba zai canja ba, yanzu zamani keka da keka ne, amma da dattijai in dai ka ji sun ce ɗanawa ne, to ɗan ɗan uwansu ne. ba wai wannan ɗansu da suka haifa a ciki ba da zancen kunya da kuma zancen dai ɗan ɗan uwanka har suka yi wani abu duk da ba karatu ba ne kuma bai kyau suke sa ɗan ɗan uwanka za ka dafa ka tashi ranar kiyama wai da suke kiyaye zumunci da kowa to shek jami'ar rabiyallahu ta'ala anhu yace ai tunda Allah ya faɗi sunan mutumin yace wa isal ibrahim li abihi azara to ba ubansa bane wannan shine ka'idar larabci qur'ani ko balarabe ne mu ko laraba ne mun san inji shi yace mun san ka'idan to ko yiko Allah wannan ka'ida alhamdulillah hawa kowa hausa ma har kowa da kowa ma wannan ka'ida bi ta karbi wannan karatu ya karbi kwarai da gaske yace to wannan mutum ba baban annabi Ibrahim bane dan uwan baban annabi Ibrahim saboda ga Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi sunansa azara sai mai tambaya kila sai shi alil harazmi ne yace to shehu idan ka ce wannan mutum ba baban annabi Ibrahim bane hazara shi ne babansa sai mai tambaya ya tambaye shi baka ji Allah ta baraka wata ala ce bi addini ba sai shirku ya baka ji ce azara ba da Allah ya yi shiru kawai tabaraka wa ta'ala ya ce wa isali ibrahim li abihi da annabi ibrahim yace ga babansa to shikenan an san ubansa ne mahaifi a tun da ya faɗi sunan wannan uban azara to a babansa ne mahaifi ba babbansa ne dan uwan babansa ne ai kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam da baba sayyidina ali ta rasu me yake yake Allah ka ji kan uwata Fatima binti Asad Allah ka ji kan uwata Fatima binti Asad sai da ya faɗi sunanta wannan ka'idar larabci ce Allah da ya ce Allah ka ji kan uwata an yi shiru Allah ka ji kan uwa ta Fatima binti Asad annabi Shehu radiyallahu ta'ala an yace baka gani ba karshen rayuwar annabi Ibrahim da shi kuwa shi wannan kafiri Allah ya ce Ibrahim ya kuta gare shi tabarra'a min wannan kafiri Ibrahim ya kuta gare shi amma ga shi karshen rayuwar annabi Ibrahim yana roƙon wa uwarsa da ubansa gafara rabbi gifirli wal walidayya wal mu'minina wal mu'minat sai ka san wannan mutum ba ba babansa ba ne to haka shi radiyallahu ta'ala an ya kawo a cikin jawahirin ma'ani to wannan shine babban mafita da malamai suke wa wannan waje saboda ayar wa taqallubaka fi sajidin ka zalzatu saboda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa ta zalzatu cewa kuma manzo Allah ya fito cikin tsarkaka sallallahu alaihi wasallam dan kiyaye alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tsalle ya je da ya taba sai dai a ce ya manzo Allah ya fito ta cikin kafiri bai san alfarman manzon Allah bane baya kiyaye wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alfarma wannan kallon sa ma ba a yi to sai manzo Allah ya faɗa kala sai yace azaru ammu ibrahim azaru babban annabi ibrahim ne wa fasahatul qur'ani fasaha qur'ani to iya haza ita ta bada wannan al insan dan adam abuhu allazi waladahu babansa wanda ya haife shi la yaqul lahu abi fulanin baya ce da shi babana wani babana Ibrahim ko babana kaza babana kaza da ka faɗi sunan ka ma ya rike kai ya kai kai kai kai ne baba baban za ka faɗa za ka ga da da ka kira wani suna a gaban ka shikenan sai ya rike kai ka faɗo babana baban na za ka faɗa kaza kaza wai sunan ma ba a faɗa babana za ka faɗa ka ce baba in suka ji wani mai sunan baban su ma ba su faɗa ba sai dai su dinga mai sunan baba mai sunan baba amma in ka ji suna baba kuma suna faɗan wannan suna to babban su ne dan uwan uban ne ba baban su bane wannan shine al'adar ba ma al'adar larabawa ba hatta al'adar mu mu kasa Hausa akan wannan al'ada take ya kulu abi zaka ji ya ce babana kawai wai za ki la abi fulani amma in yace babana wani ma'ana ba ana ba ana ba da labari ba ana ba da labari sarkin sakwato bawan Allah Allah rahamshe shi Abubakar shi ga nan aka kamo barawo idan da aka kama barawo aka kawo shi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza idan ana shirin za a yi hukunci sai ana tambayi kai ya sunanka ita sunansa hasan sai ya ce babu haka aka yi kuma sunan baba yanzu babu haka aka yi ba wanda zai daura baba yau a gidan nan a faɗa nawa ne yi biya ya biya sai da sunan babansa ne baba haka aka yi ba wanda zai ɗaura baba yau a gidan nan ya fi ƙarfin a ɗaura baba a gidan nan yau ni a faɗa an biya za da za a ga ko da shige da ka faɗi wani ka ka ya kan kai kai kai kai baba ne wannan ba za a faɗi sunansa ba baba dai baba dai za a ce to kuma ko ɗan yaran ka ma haka dai baba dai ƴaƴanka ba wani ɗanka da ya kira ka ya ce baba sani ko baba isma'ila ko a sai dai baba kawai ba wani ya koya musu ba daga Allah amma da wani abokin ka ne ko wannan kuma ko sai baba wani baba ibrahim ko baba kaza ko baba kaza to wannan shine ta sawa sai kala li abi wai da kila abi kunanu in ka ji mutum ya ce baba na wani ma'anar wa al'ammu yana nufin babban sa fakat idan yayin nan laukana azaru da azaru aba ibrahima da baban annabi ibrahim ne mahaifinta lakkafa bi qaulihi da ibrahim ya isu da fadin to in qala ibrahim li abi yayin da annabi ibrahim ya fice da babansa nan kawai za a tsaya masa amma qaulihi amma fadin sa li abi azara yayin da annabi ibrahim ya fada ga babansa azara fa hadha abun akar wannan baba ne wani dairal abi banda wanda ya haife shi in za a haza in wannan ya inganta faɗar zalar ishkalu wannan ya ɗauke rikicin wannan aya akan fassara wa'inta wa illa in ba haka ba fal mawdu'u min ajdadin nabi sallallahu alaihi wa sallam in ba haka ba to abun hanawa da kakannin manzon Allah asfa'u wa'inda za a ce an yi zina ba a aure ba wannan ba zai yiwu ba ma wa an yansha nurun nabi a ce hasken manzon Allah ya faru da gairi aqadi nikahin ba tare da tsaurin aure ba wa an kihatul kufari kaga ko mun karanto auren kafirai duk gaba ɗaya ingantattu ne in sun musulunta duk kafirin da ya zo ya musulunta da matarsa ba za a ce zo a sake ma wani ɗaurin aure ba wancan ɗaurin auren ko giya suka miƙa aka ɗaura auren nan akan giya shi kenan in suka zo suka musulunta musulunci ya yarda da wancan ɗaurin aure sai dai yanzu in za su yi na ƴaƴansu ko za su yi na wani kuma a sake na wanda musulunci ya yarda da shi amma ba za a ce ba ba za a ce ba amma hatta su kafirai ba su yarda da kwace ba a kawai mutum ya kwace ya sace wani wannan ba su yarda da shi ba. kuma ko turawa yanzu ko turawa ɗin na akwai zina a wajen su duk auren da aka yi ba tare da an je an rubuta a kotu an yi waye ba ba auren shari'a ba ne iyaye ba su yadda ba kaza to wannan suna cewa ba auren shari'a ba ba auren shari'a ba amma auren da aka yi da takarda da komai ko a wajen su shine auren shari'a hasu suna da aure mara kyau duk da dai ba za su yadda kan ba za su komai ba dai amma dai da ya kai auren da aka rubuta iya a kotu aka yi komai ko aka shiga coci aka je aka nasa shi ba to wa an kasul kufari auren kafirai duk mun karanta sahihatun ingantacciya ce fi shari'atul islam a cikin shari'ar musulunci ba wani kafiri da ya taɓa musulunta aka ce masa dan dan dan jina ko dan wani abu a'a ko sai an sake ma aure alhasil tabbatacciyar magana ne hazaru haza hazaru wannan ka taba hu ibrahim annabi ibrahim ya yi man magana a tuta kizo a sunaman ali hasan yanzu ka riki gumaka su ne iyayen gidi inni araka ni na ganin ka wa maka da mutanen ka fi dalalin mubinin kuna cikin fata mabayani hala hazal kalam annabi ibrahim ya gaya wa azar wannan magana huwa ibnu 16 annabi ibrahim yana dan shi 16 asharan annabi ibrahim yana dan wata goma sha shida ya gaya babansa wannan saboda annabi ibrahim yana girman sati a kwana daya yana girman wata daya a sati da yana girman shekara daya a wata daya to yanzu kaga yana dan wata goma sha shida daidai yake da balarabe dan shekara goma sha shida balarabe dan shekara goma sha shida ko babban ne yana da wayo to wata zalika وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين to karshen magana Ibrahim din da duk abin da suka gaban sa zai zo a can zai zo a can suratu Maryam alaihi salam to duk karshen magana zai zo wata zalika irin yadda muka ba Ibrahim hujja din nan abu da ya gaya babansa suna waka zalika nuri ibrahim haka na muka ba annabi ibrahim waka zalika haka nan nuri muka nuna wa ibrahim ibrahim muka ganar wa ibrahim malakuta samawati zatinin mulkinmu na sama abin da ya koyi zurfafan mulkinmu na sama haka nan muka nuna ibrahim malakuta samawati zurfafan mulkinmu na sama malaku mulki abin da ake gani a sarari alamul mulki zahiri kenan alamul malakutu kuma alam na baɗi alam na baɗi alamul mulki hikimar Allah ta nan wanda ake gani in mutum ya kaza a yi maka kaza abu kaza shi zai sa kaza ya faru abu kaza su malakutu kuma kuduran Allah da take juya abu kuduran Allah da take juya abu to Allah ya nuna wa kaga da an kawo shi akan jiya yana daga abin da Allah ya sanar da Annabi Ibrahim da ya bunsa wannan aya wa kazalika haka nan nuri Ibrahim muka nuna Annabi Ibrahim malakutar samawati zurfafan mulkin mu na saman bakwai da kasan bakwai Allah ya nuna Annabi Ibrahim duk abin da yake cikin saman bakwai da kasan bakwai amma yana tsaye a Baitul Maqdis dama Allah ya hore shi ya je ya tsaya akan dutsen Baitul Maqdis duk za a nuna ma wannan bambancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko sai da aka tafi da shi ya je ya shafa wajen sai da aka tafi da shi sudaratul munta ko ina aka je sai ya shi annabi Ibrahim gani ake shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da aka shi wajen ma ya shafa cikin sallallahu alaihi wasallam muka nuna annabi Ibrahim malakuta samawati zurfafan mulkin da na saman bakwai wal ardi da kasan bakwai wal yakuna min al muqinina dan annabi ya zamanto mai yaqini ya zama yanzu yana ilmul yaqini ya zama mai sakankancewa ya tabbatar da abin gashi dama shi annabi ra dan yaqini dama ilimi uku ne akwai ilmul ilmul yaqini akwai ainul yaqini akwai haqqul yaqini ilmul yaqini mutum mai gaskiya wanda baka cuce da ƙarya ba ya zo ya ce ma na ga ana liyafa a gidan wani na ga an haɗa abinci kala kala ana liyafa a gidan wani ba ka tuhumarsa da gaskiya ka gaskata kai komai haka ce to ni ma bari in tafi in ji a cikin ka ga yanzu ka yi ilmul yaqini ka yi ilmul yaqini to haqqul yaq- ainul yaqini kuma ka zo ka tarar daga leda na an shimfiɗe shi da abinci kala kala ko ka tani tebur na an shimfiɗe shi da abinci kala kala yanzu kuma ka yi ilmul yaqini yanzu ga abin ka gani kuru to haqqul yaqini kuma a ci da kai yanzu kuma falatikal kai a ci da kai ilmul yaqini mai gaskiya ya gaya ma waje kaza a la ana gobara duk dai ɗaya ne abin da muka faɗa ainul yaqini kuma haka zai haka ga wutan nan gangamin da tana ce haqqul yaqini kuma wanda ya kone a cikin wuta shi ya haqqul yaqini shi ya dusar a cikin sa alhaykum ta faɗi guda biyun kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamu kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha aynal yaqin wannan sura ta faɗi guda biyu sai suratu idza waqa ta faɗi na ƙarshen fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadha la huwa haqqul yaqin ko haqqul yaqin sai yanzu galibin duk abin da shari'a take karantar da mu ilmul yaqin ne mun san manzo Allah da gaskiya ne haka za a yi ko mun gani ko ba mu gani ba amma bai hana akwai masu imani tun daga zamanin sahabbansa kuma har tashin sama wanda Allah zai nuna abun ma kuma ayin da yake amma kuma yanzu a ji abun a jiki a ji komai kuma sai hakul yaqini to haka haka kuma shari'a ilmul yaqini imani islam ilmul yaqini iman ilmul yaqini ihsan hakul yaqini shine to wannan kenan yanzu dan annabi ibrahim ya zama yana daga cikin dan yakini din nan za mu ga annabi ibrahim yanzu zai yi ilmin yakini za a nuna ma abun gar daga amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko haqqul yakini shi ko sai da ya shafa abun ma sallallahu alaihi wasallam wal yakuna dan annabi ibrahim ya zama wani min musulmi ne yana daga cikin masu karantan cewa ra'ana murudu nara numurudu ya ga wata wuta ya yi mafarki numurudin shi farkin nasu duk gaba ɗaya numurudu ya yi mafarki mutane hudu sai da suka mallaki duniyan nan gabaki ɗaya mutane hudu suka taɓa mallakar duniya numurudu kafirin nan na ibrahim da shaddadu ɗan adu da adawa wanda ya gina irama zatil himaji saboda ƙasaitan mulkinsa duk abin da ya ji annabin zamanin ya faɗa na aljanna sai da ya gina irinta to Allah ya halaka shi bai shiga cikin ta ba kila wannan aljanna tana nan a nan duniya a yau kila kuma tana nan duk wanda ya samu wancan ta Allah Allah kuma zai ba shi wani abu daga cikin wannan aljanna kila kuma an halaka daga ta bi Allah ya faɗe ta irama zatul imad allati lam yuqlaq mithluha fil bilad ba ta bayyana ta a duniya ba to wannan shaddad dan adiye to sai musulmai kuma guda biyu Sulaimanu shi ma ya mallaki duniya duk gaba gida sai Zulkarnain shi ma kuma ya mallaki duniya duk gaba gida amma ban da wannan har yaba wanda ya mallaki duniya gaba daya ko tufa fawa yanzu namu na duniya ko Rasha ta mallaki inda ta mallaka da Hausa mallaka duniya duk gaba daya ba ko America yanzu da ake ganin ta yi haimana ta yi babakira a duniya har yau da Rasha tana ja wani abu China tana jan wani abu Colon Jamus tana jan wani abu dai duk gaba gida illa ne tana da karfi dai duk gaba gida amma yau waɗannan hudu kawai suka taɓa mallakar duniya kafiri biyu musulmi guda biyu duk gaba gida suka taɓa mallakar duniya to shi wannan numurudu din nan ya yi mafarki ya ga wata wuta kara da ta fito min ba'ad duri daga ba'arin wa'yansu gidajen wa harakat mamlakatahu ta kona masawatarsa duk gaba gida fasa alal munajjimina sai ya tambayi masu ilimin taurari an hadhihi ru'yatu wannan mafarki da ne menene qalu lahu sai suka ce da shi inna mauluda za a haifi wani jinjiri yula inna mauluda wani abun haihuwa ne yuladu za a haife shi min haulahin nasu daga waɗannan mutane ya kudu sababan da haru mulkika shi zai jawo mulkin kai tafi gaba ki daya wani yaro za a haifa ya halaka a gaba ɗaya kamar yadda Allah ya wace kamar an da ake a Fir'auna fa'ala sai ta idan sai yayin nan la ya zahabu mulki abadan ba zan yadda mulki na ya kare ba zan yadda mulki na ya tafi abada ba fa azala rijala sai ce duk a tattara mun mazajen garin duk gaba ki sai aka tattara mazajen garin duka baki da an nisa dama an gaya mana nan da shekara kaza shi ne za a yi abu na ci da ya fito wannan shekara ba zan yadda wannan miji ya sake matarsa ba sabanin ga auna shi ko karkashe yan jinjirayen ya dinga yi to shi ko wannan ya ce fa'azalar rijala sai ya wato tsane mazajen duka baki da ya kautar da su an nisa'i ga barin mataye wa mana amin an ya ce rajuli ya fita can daji ya je aka yi man masarautarsa a can nan kuma gari aka ban mata su kadai kawai duk wani namiji da zai iya saduwa da mace aka fita da shi sarki ya fita da shi kuma shi har da shi ake gaji ba wani wanda zai zai yadda a zo wajen matarsa ko ba kaje za a aika sai sarki ya ji da kansa matar haila take to su kuma a ka'idar su matan tana haila ma kama ya zauna gida ɗaya ma da ita ba zai yiwu ba wannan shi ne al'adar kuma bare ma a ce za a samu da ita shi kenan fa azala rijala an nisa'i wa mana amin an ya ce rajulu imra'atahu ya hana kowa ya zo wa matarsa fa sarar rajulu sai namiji ya zama la yara imra'atahu ba zai ga matarsa ba ma ko gaishe shi ba za ta zo ta yi ba illa fi ayyamul haid sai dai tana haila an yi izini in mace tana haila ta zo ta gaida mijinta amma in dai ba ta haila ma ka ta ba zai yi ba kanu yadda ni gunan nisa su a al'adar su sun kasance suna kauracewa mata suna kyaman mata fi zaman alhaid a zamanin haila wannan har yahud da nasara akan haka suke musulunci ne kawai ya kawo a'a dan mata ka tana haila ta ba duk da ita ne dai ba za ka iya ba ma za ka iya jin daɗi da ita za ka iya kwana da ita za ka iya komai da ita kuma za ka iya ma abinci ka ci amma sun kasance su mace tana haila ko abinci ma ba za ka yi ka ci ba duk gaba ki da ba ana faɗar wani balarabe saboda sanin irin wannan ba a kawo wani abinci ya sha ya ce wadda ce abincin nan biyan da aka haila ta ce yi aka tambaye shi haka gaba da ya faɗi ƙa'idodin da aka ya gane aka ji aka tambaye ta ce ƙwarai ko haila ta ce to addini ne bai yarda da cewa a ƙaurace musu irin haka ba to shi kenan kullum man hada imra'atuhu duk wanda masu sa sai haila uzina lahu bi dukuli alaiha sai ai mai izini ya shiga wajen ta dan an san ba yanda zai kusance ta fa wafaka shikenan sai da lamarin Allah din ya zo sai ya dace an araba hajatul lin marud sai sarki ya zama yana da wata bukata a cikin gari dole sai an zo gari an biya ma wannan bukata to wa arsala ibn ya mutu yanzu waye mutumin kirki wanda in ya je ba zai saba ba sai ya nemi baban annabi ibrahim والد إبراهيم ما يكون النبي إبراهيم وكان وزيرا له وزير الفركين أن يذهب إلى البلد يجيو أن ننجد ويقضي له حاجته يبيع مبقاتا وإياه يما كشيدي كشيدنك أن يقرب من امرأتي يتسنشمع تسا قال له sai ban annabi ibrahim ya ce da shi ana a harasu alamar kika minka ni na fi tsare mulkin ka abu safai ni yayi ya zan iya san hada masa ka zo kan da zai kwace mulkin ka ni na fi san mulkin ka ma a kanka Allah ya kiyaye shi la qarabu minha abadan ba zan kusa da matata ba abada sannan ma da kalar ƙaryata yayin da ya shiga garin wa qaba hadatul maliki ya biya buƙatar sarkin nan da ya aiko shi da kala ala imra'ati sai ya biya ta wajen matar da ya shiga fa bayyana Allah sai Allah ya kawata matar nan ji ainiya a idan su dama sha'awa ai ba hannun kowa take ba shi kenan sai Allah ya kawata matar nan falam yamlik nafsahu bi mallaki kansa ba a tawa ka alaiha sai da ya sadu da ita fa hamalat bi ibrahim sai ta ciki da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam فلما عملت ابراهيم في ابراهيم يا ان تسكي ده النبي ابراهيم اكف الله الحمله sai Allah ya koya cikin wata wata ma ba ta ma san ma ta yi ciki ba dan ma kar ma ai wani abu kullum ma ka gura alhamdu duk lokacin da cikin ya girma sagura sai cikin ya ƙara ma dan kwarewa ya ƙara ma mannewa a baya dan ma ka san ma farko tana da cikin ya makon cikin ya kumbura ma ya cikin ya ƙara yin ciki albadan lam yadra alaiha bai bayyana gare ka ba amma ratul hamdu cewa tana ciki hatta ana waqatul nifasa har sai da kuma lokacin haihuwa ta zo lokacin bi ya zo kuma sannan Allah ya fito da ciki kuma ga ciki ka a gaban ta dole ta gudu cikin daji ta fara ilal falati sai ta gudu cikin daji fa dakalan magaratan ta shiga wani kogo kana ainan garar kogon da wani idan ruwa ne rijiya ce ta kasu to sai ta shiga wannan waje da wafa atu biya ta haifa annabi ibrahim a ciki fai za huwa ibrahim sai ga ta annabi ibrahim ɗa namiji ne kai ka ce wata wata ta raga kamal gari garati sai ta toshe bakin kogon ta hajaratin da dutse wa raja'at ila qarib ta dawo cikin gari wa tahara sai sarki bilhin a taki ana juzan dan kiyayewa ka a gane ta Allah ya sa koman ta yanke sarki ya dawo mata gaba daya dan kawai yanzu mata su ganta ma ce wannan alama ta ga ta nan wadda ta haihu duk wata alama za ta nuna ta haifa Allah ya tafi masa da ita to shi kenan sai za huwa ibrahim wa satara famal garati bi famal hajarati wa daharat hizban min Allah tabaraka fasar sai ta zamanto tana kai da kawa ta je wajen jinjirinta ta ba shi nono in ta ta gama ba shi nono ta dawo cikin gari ba wanda ya san me take kamar tana tafiya bayan gida ne cikin daji fasara sai ta zamanto ta taraddadu tana kai da kawa ilai zuwa garin wajensa fata jiduhu duk lokacin da ta je wajen jinjirin nan sai ta samu jinjirin yarza'u yana tsokamin asabihi daga ɗan yatsan sama'a ɗan yatsan sa ɗaya yana zubar da ruwa in ta ja sai ta ji ruwa ne ya fito daga daga wani ɗan yatsan kuma labana shi kuma ɗan yatsan nono ne yake zubowa daga ciki da ta sha ta ji wannan kuma mai nono ne wani ɗan yatsan kuma asalan wani ɗan yatsan kuma zuma ne yake zubowa daga ciki ikon Allah zuma ne yake zubowa daga ciki asalan wani ɗan yatsan kuma duhunan shi kuma mai ne yake zubowa daga ciki wani ɗan yatsan kuma tamra yatsun nan guda biyar kowanne akwai abin da yake zubarwa akwai wanda yake zubar da ruwa akwai wanda yake kawo man nono akwai wanda yake kawo man zuma akwai wanda yake kawo man mai akwai wanda yake kawo dabino ma ni da ko da kai can da sino da ko ko daga ikon Allah dai Ibrahim ba ruwansa da sai wannan uwa ta zo shi ke nan ma da ta gane haka ma shi ke nan ma yake kwana da kwanaki ma ta je ba ta san an yana tare da abincinsa yana tare da abincinsa wayan butu fi shahari annabi Ibrahim yana tohuwa a wata kama yanbutu waladu fi sanati kamar yadda da yake tohuwa a shekara duk wata zai girma kamar yadda da yake girma a shekara wa ba da fitata ashara shahara bayan wata goma sha shida sai ga ɗa ya zama saurayi da komai kamar ya zama ɗa mai shekara goma sha shida sai ga shi ya zama shafan saurayi a wuyan mai ƙarfi a tattu umu hukuwar sazo lamma nazara ila ibrahim yayin da ibrahim ya ganta kala sai ta mata ya ummi ya baba ta marrabi ni waye ubangiji na ne to abin kana annaba dama da ita aka haife su babu wai waye ubangiji na ne قالت سيدتي أبنجدين كيتي إيدتي أنا نيمنا وراها ديكا قلت ما قال وسما غاني في أبنجدين بتسنن عن النبي ne ba ba za a yi bare annabi ba malamai suka ce wai me yasa annabi Ibrahim da suka fara sai ku ce da kafirin sa na marudu nan da ne ya fice bakin na marudu shi na marudu hawa ne mara fusaha ba kamar manyan arna ba Ibrahim Fir'auna Qur'ani gaba daya wajen nawa rikicin Musa da Fir'auna ne in an bi can ya fito ta can in Musa ya biyo ta can ya biyo amma na muruzu ko lokaci guda annabi Ibrahim ya buge haka ce a ba na muruzu ne ba ba shi annabi ne namiji Ibrahim ya haɗu da annabi Ibrahim da Fir'auna annabi Ibrahim ya haɗu da shi da da bai kai wannan ba kaga annabi Ibrahim yadda ubangiji na yana kashewa yana rayawa namrud yake nima ya kashe mutum ya raya mutum annabi ibrahim da ya gane wa da sun soka ga kan mai wata rigima ita rana daga ina take fitowa yake gabas suke ta Allah ke na kai fito ta ta yamma ba mun da lafi ka ba sabu ne sai yi daga nan da samu wani abun faɗa ba to ibrahim kenan kai karfin hujja wa tilka hujjatu na Allah ya ba shi hujja shi akwai karfin hujja ni bana ibrahim kai karfin hujja to shi kenan sai ce sai ta ce masa ni ce uwarka ni din nan kala sai ce so wa man rabbuka anki anki to ke ba ba ke wa ayan ubangiji na yadda ke ce Ubangiji na tafi kuma ya Ubangiji. Kalar sai ta ce rabi Ubangiji na abuka ubanka shi ne Ubangiji na. Kalar wa rabu abi ita shi uban na hawa ya Ubangijinsa shi kuma. Kalar sai ta ce na marudu Ubangijin babanka ke ne waye ta ce sarki na marudu. Kalar wa rabu na marudu ita shi sarkin waye Ubangijinsa. Karar nan ta zura ta gudu inna lillahi ya wa ya kai tambayi Ubangijin sarki kuma haɗari biya a abu. nan tafarrat nan ta gudu waja'at ila zawjiha ta zo wajen mijinta tana rawar jiki haka faratul kabara ta ce to hadari ya samu dan da aka ce zai halaka sarki din nan to mu muka aike shi ka ka kajiyan da muka da shi halat lahu ta ce da shi innal mawlud allazi kana yukafu dan nan da ake jin tsoro go wallahi kana ne ba shakka tambayar da dan nan ya na san wannan ta hadari ne haza kala zo hatta ta kuma aminu hakka فأتى إلى إبراهيم شيء كان بابا يقول إبراهيم قال له فأنا إبراهيم قال يا أبي يا بابا أنا مرة بي وأبنجينا قال ربك أمك أبنجينك أوك قال ومن رب أمي تو ويا أبنجين أواتا تو كما رب رب yake ce musu ko sun tafi akan luga mai tarbiyya mai tarbiyya rabbu mai tarbiyya sun da yake musu rabbi kila da ya ce ilahu kila san wata magana ka gani har yau su ma uban da haka ya faɗa tun da yanzu da waye lokacin da ya wuce bai san waye mai tarbiyyar sa ba san in ba uwarsa bai san kowa ba sai uwarsa kuma uwarsa waye yake tarbiyyar ta ita waye yake kawo mata wannan abinci da komai da yake abu sai a ce kuma ubanta kuma waye yake kawo abinci a ƙasa da ke kiyaye ƙasa sai ake gonar su ko to shi da kuma a kan haka suka sani to amma rabu ummi to amma kuma waye ubangijin uwa uwatawa kala ana yace to nima kala wa man rabbuka anta to kai waye ubangijin kala na murudu ita na murudu kala wa man rabbu na murudu to shi ne murudin waye ubangijin salladan bahu ya ba annabi ibrahim mali sai yaro yake ana irin wannan tambaya shi kuka ta ja mana bala'i yanzu sarki da an irin wannan tambaya ai duka yanka mu ba yau nan Allah haɓa an shi ma baban ya bashi fasara yanzu ya shiga na shigo Ibrahim kuma sai ya shiga tarbiyya kansa kuma yana ta duba duba kuma ya gane ubangiji kuma yanzu ruhu ba an ya arifa rabbahu yana so ya san ubangiji sai ya shiga tarbiyya kansa kuma har tarbiyya ta faru yanda Allah zai gaya mana ga yanda aka yi to فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي dukkanin falon ma janna alayhi layli yayin da dare ya duhu rannan ya fara fitowa daga cikin kogo da bai san abin da duniya take ba rannan ibrahim ya fito a cikin kogo ya fito daga cikin kogo da daddare to kuma dare ya duhu suka kuma saurari suka fito gaba ɗaya ka san kana ƙauye wajen duhu ba haske ka fi ganin sama ka fi ganin taurari ga sunan rafatan amma nan kana cikin fitila ba ka ga sama ba ka ga taurari ba amma kana cikin duhu kana cikin daji zai ga sama kayi rafatan da taurari din nan to shi nan falan ma janna alaihi layl yayin da dare ya duhu ya take duhun nan alaihi a gare shi alaihi dare akarat akarat duhu min al-magarib suka fitar da shi daga cikin kogon nan hadha awwalu ru'yatihi lis samai wannan shine farkon ganin annabi ibrahim ga sama ra'a kawkaban sai annabi ibrahim ya ga tauraro kuma hiya zaharatu ita zaharatu ga taurari ga kuma wani tauraro ya fi su haske ita ce tauraruwar zaharatu qala liqawmi sai ibrahim ya faɗa ga mutanen sa wa kanu najjani na su ɗan taurari ne suna da ilimin taurari hadha rabbi wannan shine ubangiji na wannan shine ubangiji na فلما أفل قال لا أحب لاتي Shida nan falan ma a fala yayin da wannan tauraro ya faɗi kuma zaharar ta faɗi. Hala la uhibbu la bi ce in to wannan ba ubangiji na bane ni ban san ubangiji mai faduwa. Ni to nake ubangiji da'in wanda ana tare. To wannan ba ubangiji na bane. Shida nan ana la uhibbu la bi ni ba na san ubangiji na mai faduwa ma'ana irin faduwar rana. Kaga faduwar rana, faduwar wata, duk sunanta faduwa ko? Amma ba kamar faduwar mutum ba. to kaga nan suna ne iri daya ma'ana ba na son tauraro bai faduwa to ba kaman faduwa irin samu ta mutane ba a'a ma'ana ya fice da baki ɗaya ya fata to فلما رأى القمر غازبا قال هذا ربي shi nan wato zai ce la uhibbu lafilina ni ba na son masu faduwa an attakizahum arbaba rike su ne ubangiji li anna rabba domin ubangiji la ya juzu alaihi tagayyuru bai ta bai tantance a ce ya canja ba sallan mara alqamara yayin da ya ga wata kuma ya fito bazigan ɗali'an ya ya hudo to kada sai ce haza rabbi ka to wannan ne wannan ne a to wannan ne sai ce haza rabbi wannan ne ubangiji na فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين shi ke nan falon ma a fala yayin da shi ma wata ya faɗi falon ma a fala yayin da wannan wata ya faɗi ala sai annabi ibrahim ya kalla illan ya haji ni rabbi idan ubangiji na na gaskiyan da shirya da ni wa fa la akunan da min alqawmi zalimin zan zama daga cikin mutane batattu da dai na ga sauraro ga yanda aka kuma yanzu na ga wata ma ga yanda aka yi فلما رأى فلما رأى الشمس غازية قال هذا ربي هذا أكبر falan ma ra'a shamsa yayin da gari ya waye kuma ya ga rana babu gatan ga tanan ta fito a gobe wa tilgadi gobe kuma ra'a shamsa annabi ibrahim ya ga rana awwala ru'yatihi laha shine farkon ganin sa rana ga wani abu kuma kato a sama ya fito kuma ya haske duniya duk gaba ki ga qala hadha rabbi ma dalla wannan ne wannan shine ubangiji na haza akbaru ka ko wannan ma yafi girma akbaru min al-kawkabi ya fi tauraro girma wal qamar ya fi wata girma فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون فلما أفل يعين دران من تفادي درب التفادي قال سيت يا قوم يا متعنا إني بريء مما تشركون لما كنت تتقب عندهم وتقار الله دولي بالله تعالى من الأصنام لدى جمعك والأجرام دجكم كنا المهدفة وتعالى تبارك وتعالى يقارة إيسا تغرانا نما دوان ديو تاما تماني باروانا ونما با أبيدي بيكي وطن نما حكا تورالين نما حكا to ya ni na yi ne kenan إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ni na fuskantar in yi wajahati ni na fuskantar da wajiya za fuskata zati na gaba daya jikina gaba ɗaya na fuskantar da shi lillazi faɗara samawati wal arda ko ban san kowa ya rage ai wannan saman da kasan nan dai akwai wanda ya halicce ta to ni yanzu wanda ya halicci wannan saman nan da wannan kasan nan to shine ubangiji na hanifan na karkace kaga dukkan wani abu da ba wannan ba wa ma ana minal mushrikin bana daga cikin masu tara Allah da wani وحاجه to قومه wa kazalika haka nan to sai Allah tabaraka wa ta'ala wa irin wannan rikici ya faru to shikenan Allah sai ya rika abin sai ya tarbiyantar da shi da kansa muri ibrahim la kullu samawati wala sai aka nuna masa duk mulkin sama da kasa ma dan ya san duk wannan halitta ce ta Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah shi ne mahalicci duk gabaki da to kamar ra'aynahu iblal azim Allah yake kamar yadda muka nuna mafatan babansa muka nuna Ibrahim mulkin mu zurf- zurfaffen mulkin mu na sama da na ƙasa dan ya zamanto dan ya ki Ibrahim annabi Ibrahim kutubun tauhidi shi ake cewa kutubun tauhidi a shari'a shine kutubun tauhidin shari'a din ma a wajen arifai ma shine kutubun tauhidi wannan tarbiyya ce ma ta arifai duk da baki da dan zaka ji yanda ta zama ta arifai kutub tarbiyya ce ta arifai kuma su kutuban ma shi ne kutubun su don yanzu kuma ya kama zahiru ma ga taurari ga tauraro ga wata ga rana kuma ga tauraro ga wata ga rana to shi annabi ibrahim shine kutubun tauhidi ma zakarahu allah tabaraka wa ta'ala allah bai taɓa dan annabi ibrahim ba illa wa barra'ahu min ash-shirk sai ya kubutar da annabi ibrahim daga shirka kala allah da wani lima wai dan ne ne bin allah ya faɗa annabi ibrahim sai ya ce ibrahim ba mushriki bane li'annahu qala saboda annabi ibrahim a farkon tafiyarsa kala haza rabbi ya ga tauraro ya ce ubangiji na ne wannan ba wai yana nufin shi yana neman ubangiji ne ba shi yake nufi ba to haka arifi a farkon neman sa da da su halaran Allah za ka ga haza rabbi haza shine shine shine shine to har kuma ya- ya gane Allah gaba sai ce kuma tubarwa na da kowa inni wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda halifa to haza rabbi walau kana yaqsudu da annabi ibrahim yana nufin annan najma tauraro din na rabbahu shine ubangijinsa la kana haza shirkan da wannan shirka ne walakin nahu dan ya kasudu na jaw bai nufi tauraro ba kana fi zalika alwaqti ibrahim a wannan lokaci mustaqrika ya dilliya ne duk tauhidi cikin kadai ta Allah cikin ma'arifa la yara ghayr Allah bai ga wannan Allah ba an tarbiyantar da shi bai ga wannan Allah ba majzubi ne kenan a wannan lokaci lamma ra an najma yayin da ya ga tauraro kala haza rabbi yace wannan ne ubangiji na qultu sai yace sai na faɗa a wannan waje law kana ya qasudu najma da ibrahim da yace haza rabbi wannan ne ubangiji na da tauraro yake nufi da yace zalika rabbi wancan ne ubangiji na dan tauraro ba kasa yake ba haza kana faɗa ne ga abin da yake kusa da kai eh wannan lit- hadal kitabu wannan littafi kitabi littafi na ne eh? Am- am- amma in ka ce sai dai ka ce zalika kitabu za- kaza tilka in ma ce kaza nesa da da ba zai ce haza ba lauka ne ka sudun najima da tauraron nan yake nufi laƙala zalika da ya ce wancan wancan tauraron dai wancan tauraron dai kaga sani da nesa to ba tauraron yake nufi ba shi halala yake nufi wancan tauraron dai halala yake nufi ba tauraron ba kamar annabi Musa da ya zo ya ga wuta din nan ashe ba wuta ba ce halalan Allah ne to yanzu hazara yake nufi sai ce haza rabbi wannan ubangiji na ne rabbuhu aqrabu ilayhi ubangijin annabi ibrahim ya fi kusa gare shi min hadhihi al-ashiya daga wayannan abubuwa ya kasu rabb al-haqiqi ubangiji na hakika yake ni sabi hada sabida haka kullama zakarahu allah duk lokacin da allah ya faɗa annabi ibrahim qala wa ma kana min al-mushrikin sai ya ce baya daga cikin masu shirka wato wannan aya wajen kwas uku ne a cikin ta iya matsayin mu na musulmi akwai kwas mu a ciki a haza da yanzu wannan ne ubangijin nawa wai ɗan bauta abinci akwai kwas ɗin mu ne a ciki akwai na arifai ma a ciki kowa sai ya kwasu nasa wa kama min al mushrikin ba daga cikin masu bauta gunki Ibrahim fana fi tauhid ya kare ne a cikin kadaitawa Allah wa fana al anbiya fana'in annaba la yamkutu qawila su annaba ko sun yi tarbiya yanzu to za su tsaya yan majazubai ba yan hakika a a sai su dawo shari'a kuma su shiryar da jama'a duk gaba ki dan haka kowane annabi ya zo ya kira sai a ce man mahaukaci wai dan me ne saboda sannan ya taso daga nasa tarbiya zai tsoron komai zai ganin komai sai Allah inda kowa yake tsoro a shiga shi zai fada manzalla da ya zo da annabta sa gari ne na aljanu da duwar wasu da mucizai da kuma haka zai kwana yana ta kewa kewaya cikin mucizai da waye da duwar wasu suka ce mahaukaci ne in ba mahaukaci wa zai dinga zuwa kan na wasu kawai ya Allah ne kadai a gabansa gabaki daya to su annabawa wa sana'ul anbiya sana'in annabawa la yankusu bai dadewa tawilan tsaho كذلك المحمديون حكى متانا النبي محمد ما صحابي جدا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم da mutum ya gama sarki ya shi kenan ya gama fana'in kuma sai ya dawo kuma kamar ma bai san kuma bai ci gaba da komai ya tafi aikin sa ya tafi kasuwa ya tafi makaranta ya tarbiyyanta ya karanta sai ya ce ya zauna shi ba kowa ba komai shi kenan ya ta hauka wannan ba ba muhammadi bane kenan mahaukaci ne idza arada Allah bi abdi idan Allah ya nufi da bawansa an yanka bi abi a amfani da shi an yanta zai ajiye dai ruwanin sai amfani da shi yuflihi sai ya karar da shi wai yuflihi sannan ya wanzar da shi sai ya san Allah sannan kuma ya wanzar da shi bilin a take an yanzu ila hifsihi ya dawo da zuwa wato cikin riskarsa ta komai riskarsa kaga annan Musa da Allah ya yi magana da shi shikenan sai ya manta komai sai Allah kuma annan Musa ya zama zubi saboda dadin magana da Allah yanzu ya manta kowa ya manta yo kai ma yanzu da zaka da zaka zaka je ka gana da gwamna matsalar baka saba ba wani ya ce da Allah in ka je wajen gana da gona din nan akwai kaza kaza da Allah ga gona Allah ne ka iya mantawa sai ka fito ka ce ni wallahi ni da na je na gan ma duk sai biriri ce ma duk na manta komai to kai ka ga gona mutum irin ka duka biriri sai bare ka ji magana Allah bare ga Allah annan mun gode wa Allah annabi Muhammad ne yake da wannan ƙarfi duk da ya shiga fadar Allah inda ko mala'ika bai taɓa zuwa ba Allah ya tajalli ya ga Allah tabaraka wa ta'ala amma saboda rahamarsa da karfinsa kuma bai manta da mu ba sai da annabi Muhammad ya roƙa mana wajen Allah rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana fa zuwa karshen ta to to kaga annabi Musa da aka gana da shi duk sai manta komai da komai sai da Allah ya dawo da shi cikin hijabi aka dawo da hankalinsa qala ma tun da biyan ni ya Musa ni Musa ne a hannun daman ka ne ni ne ne o a sanda ce Allah o ka san sanda su tafi kafai fir'auna ma su zaɓi na fir'auna saboda fir'auna haka an kare shi an an kare shi kana sai dai ta tafiya cikin da mahaukaci ya manta da kowa ya manta da komai ya manta da komai abin da ya haukatar da shi shi ya narke shi wanda ya sha maye ya manta da komai ya manta da komai to haka alifi wanda ya kusa da Allah da haka ake hana idan mutum bai san kan addu'a ba kar ya je ya dinga sayan addu'a a kasuwa yana yi kila wata addu'a tana da ƙarfi da za ta sa kawai ka ji kai ban da Allah ba abin da kake so ban da kai kusa da Allah ba abin kaga ai kaman haka ne ko to kai kusa da Allah ba za ka je kasuwa ba kenan za ka tafi makaranta ba ba za ka yi aure ba ba za ka yi kaza sai da yanzu mutum yana aikinsa yana kasuwanci yana komai da ya je ya ja wani abu ba izini bai san kansa yanzu za ka zo ya koma cikin ɗaki ana wani lafiya ne shi ke nan ya bar aikin ya bar kuma a cikin karshe ma ya ce da wani ya hau to abin da ake rawar shi yana jin wani daɗin Allah da ya ba su yayi aiki da koka ba ba su kayan adam ba zai yi wannan yau muna cikin alam da ai aka ce wannan shi yana da sirrin ba Allah ba sai ya fito kuma kowa ya gan shi ba da yanzu Allah ya fito kowa ya gan shi kuma duk komai na duniya zai lalace ba wanda zai je kasuwa ba wanda zai je gida daɗin ganin Allah daɗin zama da shi daɗin kalma da wani mutum ma babbai ka ji daɗi to bari Allah tabaraka wa ta'ala to irin wannan karatu ake nufi to shi to su annabawa duk in irin wannan ya same su sun haɗu da Allah Allah ya ba su abubuwa sun ji magana sun wanda su magana ne an tarbiyyar su sun komai to kuma sai Allah ya dawo da su cikin hankalinsu wannan girman na wai tafiya da hankalinsu sai Allah ya dawo da su cikin hankalinsu su gaba da abubuwa gaba ɗaya su zo kuma su faɗi shari'a su ta komai yi komai duk da wani dai lokaci za a ga wancan halin na motsu to duk dai mai sauki ne to haka ma bayin a bayin Allah ba a rufe wanda suke tarbiyya suka gane la ilaha illallah suka ba da Allah to in Allah yana neman amfani da su su ba su amfani shi kenan sai hankalin su ya dawo su ba wa duk mai haƙƙi haƙƙin su amma suka zan an haƙiƙa kuma to shi kenan sai kora bayan gari ko kuma to sai kora bayan gari shi kenan to annabi Ibrahim to su annaba haka suke sai Allah ya dawo da su ila isri cikin wato ruska abubuwa a yan tafi sai wannan annabi ya amfani min gairu a yan tafi gairu sai wani annabin nan ya amfani da wannan annabi Ibrahim kala annabi Ibrahim ya ce haza rabbi wannan ubangiji na ne inda mara alkaukaba yayin da ya ga tauraro haza rabbi yace wannan ubangiji na ne inda mara alkamara da ya ga wata haza rabbi wannan ubangiji na ne inda mara alshamta yayin da ya ga wata wannan sana'i ne da sa'a yayin da ya watsake kuwa sai ga shi na cewa ya kauni ya mutane na inni bari umin ma ta shigo ne na guda da duk abin da ka tsara Allah da shi inni wajhatu wajhiya ni na fuskanta fuska ta lillazi fa ara samawati wal ardi ga wanda a cikin da kasa hanifa na karkace daga dukkan wani abu da ba wannan ba yanzu ya haɗu da zaki kenan wa ma ana minal mushrikin ni ba na tara Allah da kowa to haka Allah ya ce wa kazalika nabi Ibrahim malakuta samawati wal ardi wal yakuna minal mutinin zakara Allah ya ambata annabi Ibrahim cewa annabi Ibrahim arabu wa'annan ayoyi suna da karfi suna da girma wani irin karatu ne kwarai da gaske ba kowane musulmi ne zai san wannan ba karatu ne da zurfiya ai ga har yanzu da kyau dai an nuna Ibrahim mulki da Allah yake nuri Ibrahim mulka samawati wal ard lillahi mulku samawati wal ard ai akwai mulki ko amma yanzu Allah yake malakutu cikin abu cikin abu yanzu waye ya damu dan ya gane sai ya ga su hanji su waye ko an yi abu to kuma an kaji ana aike da aka yi in hoto za ka in hoton ka za ka ɗauka ai kawai gidan hoto za ka je ko amma an kaji ana an ɗau hoton ka shi kuma ai la haula wala quwwata abun ba kyau yanzu shi Ibrahim ba wai hoton zahirin mulkin Allah ta na ba a'a yanzu kuma yanzu kuma hoton ashi aka je aka malakuta samawati wal ardi to daga cikin kan karatu yanzu yana da zurfi sai an kwas din wannan Qur'ani akwai karatuka da yawa a ciki akwai wanda wani zai iya ɗauka ba kowanne akwai wanda ya fi ƙarfin zafin wani amma a tafi anan akwai wani kamar yanzu yanzu ɗan firamare kana ta koya masa kana ta koya masa two times two ko two plus two biyu a haɗa ta da biyu biyu a buge ta da biyu sai ka zo ka soma kuma x y times x x two yanzu kuma zai gane yanzu har ma a filin da ake magana ita kuma har ma mulai ake yi da ita ai ya gane ba to kuma wani wai kuma shine karatu wai yanzu ma wai da kan duba ka ake ma yanzu aka zo da irin wannan jirgi zai tashi da irin wannan da ake hawa sama su ai to lele da waye kuma ikon Allah sai da Qur'ani yake yana da wannan kofin da yawa duk gaba daya wannan ayoyi falan ma wai kazalika nuri ibrahim da falan ma janna alaihi layl suna da karfi kwarai da gaske to Allah ya faɗa zakara anna ibrahima annabi ibrahim arahu Allah Allah ya nuna masa malakuta samawati zurfin mulkinsa na sama da ƙasa almalakutu abin da ake cewa malakutu ma kafiya abin da ya buya ido bai iya gani shine malakutu abin da ya buya wal mulku mulki ko ma zahara abin da ya bayyana mulki abin mulkin sarki da gashi nan ka gani masarauta da kaza da komai da gashi nan da kiɗa-kiɗa da bushe-bushe ga fada ga waye ga komai to malakutu kuma wani sirri na ƙasa wanda shi yake biya wannan mulki da ba shi da wannan mulki din bai yi ba da ba shi da so algaibu wa shahadatu akwai sarari shahadatu sarari abinda kowa da kowa zai iya ganewa gaibu kuwa abin da yake koyi daidai mulki wal malakutu mulku shahadatu malakutu gaibu duk daidai ne sunaye ne duk abu da suke nuna a duniya wa lahira duniya da lahira duniya abin da muka gani yanzu mun san ta je ka ta muna cikin ta abin da muka san iya gani ko lahira ba mun yadda dai da ita mun yaki da ita amma ba wanda yake ya biya gani ba wanda yake ya biya gani to kaga shine daidai to mulki mulku duniya malakutu lahira lahira alhisu wal ma'ana sarari da boye abinda alhisu abinda motsin sarari yake iya nuna shi in sa hannuna in ɗauko in sa hannuna in ci na ji ham da kunne na na ji wari da hanci na wannan abubuwa hawasul hamsu filin guda biyar din nan hawasul hamsu hawasul guda biyar da yanzu na na ji yunwa fa da wani a cikin su na ji wannan ina jin yunwa wallahi ina jin yunwa ba tsanan ciya kuwa da kunne na ji ko da hannu na shafa ta na ji ko ba yanzu kuma ita kuma wani irin na'ura ce a cikin jiki ita kuma da ita ake jin yunwa da ita ake jiwa akwai ina jin daɗi na an kaɗan ɗan miya ka ce kai wallahi miyan nan tana da daɗi ko ka kaza kaza kaza akwai kuma wani abu da za ka ji ka ji daɗin sa kuma shi kuma wannan ta ina ka ka fasa iyali ko kaza ka ji daɗin ji ya ga mai jikin ka shi kuma ta ina ka ji to abto wannan abu da ka ji da kunne ko ka ji da hannu ko ka ji da kafa ko ka gani da ido wannan hawasul khamsi sunu guda biyar din nan to wannan sune hissu ma'ana kuma abin da ka zuba da su ba akwai jin da ake zuba da kunne ba ina jin kashi ina jin tsoro ina jin yunwa ina jin kaza kaga yanzu duk ba kunne ba da kunne ka zuba to wannan to mulki abin da ka ji da waɗannan abubuwa malakutu abin da ka ji da ina jin kashi ina jin kaza kaza yanzu ibrahim ba waɗannan duk waɗannan duk na zahiri ya gama da su. yanzu wannan na goyon aka dinga abubuwa to da haka yanzu dan kasan waɗannan karatuka na zahiri na komai tarbiya kuma sai an zaka kai waɗannan na goya kuma waɗannan su ne kuma duk abin da zaka akwai wannan karatu akwai wani wani ake ƙarya ne ba kawai ba wani a ce wai babin yi a cikin addini sai dai zahiri aka ce Allah ya ce shine al-awwalu al-akhiru al-zahiru al-batin ya aka za ko kazalika nuri wa ayyuma lakuta samawati wal ardi wa kullum malamai sai aka wanda bai sani bai shuru wanda bai ya kaman kana cewa ƙarya ne ba wani ji da ake sai da kunne ba wani ji da ake sai da kunne ke yanzu wanda yake yana jin yunwa shi bai ci ba ya ji amma da ba a cewa da kunne ake ba to kai ka ce ba wani ji da ake sai da kunne har yanzu karatu ya canza ba karatu ne na abu da muka da muka sani ba to al-mulku wal malakut to dunya al-his wal ma al-zahiru wal batin zahiri wannan abu da muke gani ga ka ga inji ga kaza ga kaza na batini kuma abin da mu gani ba abin da mu gani ba kuma a ce gashi abin da abin da mu gani ba al-khalqu wal amru halittan Allah gaba kiga da lamarin Allah عالم الخلق أفي عالم الأمر عالم الخلق إن دعا على تتكاشي أن على توانا عالم الأمر كما إن دعا الله يشري عليه على تعمل إن شاء الله سونا ينتظر أبو بوانفا Allah ya shirya zai yi halitta tun gabanin da ya halitta ba sai ya ambaci sunansa da sai ya ambaci kansa da sunaye shine mai kyauta shine mai hanawa shine mai ɗaukakawa shine mai kaskantarwa shine mai rahamshewa shine mai azaba tun kan haifi halitta kowa tun kan halitta iblis din ma da wanda iblis din ma zai fata Allah shine mai azaba kaga yanzu ma'ana Allah zai yi halitta duk gaba Allah ya bata kansa da wayannan sunaye tun gaba ne yayi kowa da kowa amma yanzu Allah mai kyauta ne kaga yanzu ashe Allah ya shirya zai yi wayansu da suke neman kyauta dan ba ai wanda yake neman kyauta ba mai to kuma kyauta mai da ne amfanin ta anan wajen Allah mai kaza ne, Allah mai kaza ne, tabaraka wa ta'ala. Allah shi ne kudubin asma'un, Allah shi ne Allah kawai. Nan kuma halitta duk ibakar abu. Dan kace waye Rahman ne sai Allah, waye Rahim ne sai Allah, waye Malik ne sai Allah, waye Allah, Allah. Shi ga nan mutum ya gidi ce. Na ga aka sa sunan Allah sai da gidi cewa mutum gida. Duk da kai shi sunayen Allah alamun ne la alamatu. alami ne ga Allah tabaraka wa ta'ala ba dan yana nuna komai ba haka Allah ya saka wa kansa tabaraka wa ta'ala to zahiri kenan da batini kalqu da lamu almulku wal malakutu mulki mulki mulkin zahiri kenan malakutu na batini kullu hadhihi al-asma' duk wannan sunaye mutaradifatun mai kama ɗaya ce iri ɗaya ce kuma abu ɗaya take nufa take nuna almulku ma zahara mulki abin da ya bayyana ido ya iya gani wal malakutu ma kafiya malakutu kuma abin da ya buya harallahu ibrahima Allah ya nuna annabi Ibrahim malakutar samawati wal ardi mulkin sama da ƙasa wa ara muhammadan Allah ya nuna annabi Muhammadu min ayatina daga ayoyin kansa tabaraka wa ta'ala سبحان الذي أسرى بأبه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا دم من أمر آياتنا آيوين ذاتنا آيوين كم إن الله تبارك وتعالى ودخلني أما أنا من ظن الله في أكشفت من من جاهل وعرى من التبيي التبييضية كأن كأن كأن كأن في حق محمد حق محمد وابراهيم ابراهيم فاكا ce malakuta samawati ya ga batinin sama da ƙasa duk gabaki da ya ga koyan zurfafan mulkin Allah na sama da ƙasa in ka dubi wannan in baka kula ba sai ka kama annabi Ibrahim ya ga annabi Muhammad shi yanzu an ce annabi Ibrahim an sanar da shi malakuta samawati batin zurfin mulkin sama da ƙasa zurfin ilimin sama da ƙasa an sanar da annabi Ibrahim shi gaba ɗaya aka ce annabi muhammadu kuwa allah ya ce annabi muhammadu kuwa na sanar da shi dan wani ilimi na kaina dan wani ilimi na kaina malai suka ce abu malai suka ce ku duba ba sama da ƙasa dai an san girmanta wajen allah komai girmanta ba komai ba ce kuma iliminta komai yawansa ba komai ba ne amma girman allah da ilimin allah kuma za a ce yanzu komai daraja annabi Muhammad da alfarmarsa da girmansa za a ce shi ya fi sare ilimin Allah duka ba shi da ya gama shanye Allah ya gama gane Allah gaba ki da haka wajen nan sai Allah ya ce duk abin nan da Allah ya nuna masa da Allah yake ta kirari ma za ka basar wa ma daga idan sa ya ga abin daidai kuma a ma ka zo al-fuadu ma ra'a zuciyarsa bata shakkar abin da idan sa ya gani ba da komai da ba sai Allah ya ce amma duk da haka fa an wani abu ya gani nawa يريد لنريه من آياتنا دمنا وكان آية ذات وانا ذات الله ذات الله تاخد أرسي أتي عين إيشي ويتا أما هذا أنا النبي إبراهيم ده إيشي إلا من سما ده قصة نيوانا يا جميسو وانا باقوم يبني أي mutum ba zai gano na Allah ba sai ya fara gano na sama da kasan gaba ɗaya su kasa annabi Muhammad ya shiga wannan shi ne to kuma yanzu na zatin Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mun jaye da nu ala ba ta nuna ba haka bane mun yi ya san karatu وهذا wannan dinnan la yaktabi bai hukuntawa annan ibrahima cewa annabi ibrahim ajallu maqaman shi yafi girman muqamin min muhammadu daga muhammadu bari dai bal ibrahim annabi ibrahim kuriya malakuta kuma abun mamaki annabi ibrahim kuriya malakuta shi annabi ibrahim nuna mar akai kuma ga wani karatu shi annabi ibrahim nuna mar akai shi kuma manzon Allah da yake wajen ilimi ne sai ya annabi muhammad shi ya gani da kansa dan a wajen karatu an fito ka je ka yi kwakulo da kanka ka je ka waza kwakwalwa da kanka ka gano abin da kanka da wani ya gaya ma yanzu ɗakin jaraba an fito ka yi kai da kanka kar ka saci amsa ko ka ci baka da wani baka da wata burgewa wani ya baka to nan wajen karatu annabi ibrahim Allah ya ce nuri ibrahim mu muka nuna ibrahim wajen manzon Allah kuwa wajen karatu wajen manzon Allah ai kowa nan da Allah ne ya masa amma nan sai aka ce shi ya gani na ƙarra'a min ayat rabbi ya gani shi sallallahu alaihi wasallam da ake gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ake gidan manzo Allah daki daki sallallahu alaihi wasallam laqad ra'a min ayat rabbi al-kubra to wannan bata nuna cewa annabi Ibrahim ya fi girma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bata nuna bata nuna haka ba sabida shi annabi wa Ibrahima saboda shi annabi Ibrahim ya gama lakuta samawat al-ardi wa laysa fihi min tadhiyiyati wa hadha la yaktabi wannan bai hukunta wa annabi Ibrahim cewa annabi Ibrahim ajallu maqama shi yafi girman maqami min Muhammadin daga Muhammadu bari dai Ibrahim annabi Ibrahim uriya nuna mar akai an nuna mar malakuta samawat al-ardi wa Muhammad Muhammad kuma al-aya ga ba'd al-ayat ba'din ayi walakin ayatu ayi shay'in sai a tambaye ka ayar ne laysat ayatu samawati wal ardi manzo Allah ba ayat sama da kasa ya gani ba ayat min ayatina ayat zatin mu ya gani ibrahim ayatul lahi ayar Allah tabaraka wa ta'ala ya gani tilka al hadaratu wannan ita ce hadaran Allah hadaran Allah kuwa laysa laha nihayatun ba ta da iyaka da Allah yana da iyaka da annabi ya ga magana iyakar nan to Allah ba shi da iyaka tabaraka wa ta'ala fali hada saboda haka la yumkinu al abdi zai inganta zai kamata ga bawa illa an ya tsali ala ba'adi sai dai ya rusu wani ba'ari na ma'arifa wa ya ruka ba'adun ba'ari ya zauna yana nan yanda yake to
wahajjahu qawmu wahajjahu qawmu jadal mutanen annabi ibrahim sun yi jayayya da shi jadal nuhu sun yi jayayya da shi fi dinihi a cikin addininsa wa haddaduhu suka ba shi tsoro fil asnam da gumaka suka ce kai kai za ka iya yaki da gumakan so kaga abin da zai same ka suka bai tsoro bil asnam da kuma kan an tuki ba huta sale shi da su'in da mummuna ala atuhajjuni billahi wa qad hadani Allah sai annabi Ibrahim yace da su atuhajjuni yanzu ko dinga jayya da ni biyu hadani yace Allah cikin ka takar Allah wa qad hadani ta'ala idan ga shi Allah ya shigar da ni da kansa zuwa ga ma'arifan sa wa la aqafu ma tushrikuna bihi illa an yasha'a rabbi shay'a wa la akafu ni kun gani nan ba na jin tsoron ma tushrikuna biyu abinda kuke hada Allah da shi min al asnam na da gumaka an tuki bani bisin ban jin tsoro wai a tura ta same da wannan wuna ba wani gunki da ita same da komai la adam qudratiha sabida rashin ikon ta same da komai ala shay'in abu ta komai asnama kun la kad shay'in kuma kan ku ba komai bane illa lakin sai dai in kun ga kaman wani abin ma ya same ni an ya sha rabbi ubangiji na ne ya ga dama ya shigar da shi cikin natan ma ta same ni shay'an wani abu idan sha rabbi idan ubangiji na ya so shi an wani abu nan makaruhi na daga abinci yusibu ni sai ya same ni to ubangiji na ne ni ya mun ba wani ba da haka da haka wani malami yake cewa kakkai imani akwai san mama kaka taba kaka damu ranka akwai san mu da za ka ta buke ta harkoki akai da tsari dai ka ta buke ta harkokin ka amma zaka taba fa kaka ce ga ta an hada maka ta ai ƙarya ne babu ka taba ba baka san kifin Allah ba sai kakka damu zan daga ke abubuwa kai amma san na sabba ka taba ka to kaga ai nan saka Ibrahim guraben kokariya ne ba su iya min komai illa an sha rabbi sai ubangiji a to ai sha rabbi mutum ake tsoro ko sai ubangijin ku ya illa an sha rabbi sai dan ubangiji na ya zo kuma wannan to illa an sha rabbi sai dan ubangiji na ne ya shirya kuma shan wani abu idan sha in ya so rabbi ubangiji na sha wani abu mai karun da shi da shi kenan sai ku ga ya same ni to ni ban ba na ganin wanda ya mun Allah ne ya min kenan Wasu arafi kulla shay'in ilma.
Allah ya yalwaci komai sani Allah ya san komai wasa ilmu ilimin Allah ya ya yalwaci ku- kulla shay'in kowane abu Afala ta tazakkaru.
yanzu ba kwa tunani ne ba kwa tuna ba kwa gane wannan ne fa tu'minu fi imani da Allah وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا to kai ba a kafu to wata ya zan ji tsoron gumaka ne ga shi dai kun ga sassaka abinku ba sa iya magana ba sa komai da ya zan ji tsoron ma a sharaftun billahi abin da kuka tsara shi da Allah to ya zama ga ko da arifin ne ya kode tsoron komai ba ba abin da duk ka tsara da Allah ne ya zan ji tsoron ku wai la ta zuru ba ta tutawa wala ta fa'u ba ta amfanawa wala ta kafuna ku da ya ta gudu tsoron ku da ya dace ku ji tsoron Allah din ba ka jin tsoro wala ta kabuna gashi ba ka jin tsoro an tun min Allah daga Allah annakum asharatu cewa ku kun tara wani abu billahi da Allah antum tuhaddiduna ni ku kuna ba ni tsoro bil kawfi da tsoro da da cewa abu kaza zai same ni min ali hatakum daga gumakan ku wa antum la takafuna Allah ni ya dace in ba ku tsoro da Allah kuka gashi ba ku tsoron Allah gashi kuna ba ni tsoron abin da malami na zulbi abin da Allah bai saukar bi ibarati da bauta masa ba alaikum a gare ku sultanan wata hujja wa burhanan ko wani dalili wa huwa al-qadiru ala kulli shay'in Allah ku shine mai iko a bisa komai فأي الفريقين أحق بنمني إن كنتم akwai تعلمون akwai wani bawan Allah mai ban dariya wai suka faɗa da wani boka irin mai kuli din nan shi kai da ni za ka yi faɗa Ah, ba kai ka taɓo ka za ka za mu gaya ma gaskiya kai kai shi kai zan aiko ma ruhani da ni ko zan aiko ma Allah shi ya zo zo mutum kai yanzu Allah ku da za ka aiko shi Ah, to ni wani da shi ban da shi sai ka faɗa abin da kake da shi ka ce ruhani ni ko na faɗa abin da nake da shi ni da yana aiko ma Allah to abin da ya faru da ibrahim da su kenan kila ma anan ya saka ko anan ya saka su sun ce da ibrahim kai sun kiyaye mata ai ce ku mutanen banza ne ni ni ya dace in ce Allah zai muku kaza ba ba ku ku ce wai kun kiyaye mun kaza kaza ba ni ni zan ba ku tsoro da Allah ta ni da nake da Allah ku da kusa da gunki waye zai ce da wani zai yi kaza to kamar dai wannan abu kaga magana in take misali sai nuna karatu tsaro ku to ji za a yi kuma ruwani ke ni ko zan aiko ma Allah kwarai da gaske ai shi ma take annabi ya buga yi da zo a yi sulhu duk da baki daya to bayyul fariqaini at wanda ɗaya daga cikin jama'un nan guda biyu ne a haƙu bil amni ya fi dacewa ya amince ni da kuka ce za ku aiko min gunki ni ya fi dacewa in amince in san zancen banza ne ka ce ƴan tsana za ta cuce ni ko ko ni da nake zan aiko muku Allah kun san ku akwai shi kuma Allah da iko ne waye yanzu zai fi cewa to waye yanzu zai fi amincewa hal nahnu mu am amtum ko ku in kuntum ta'lamuna in kun kasance kun sani man al ahqu wane ne mafi cancanta bihi da shi nahnu mu au amtum ko ku nahnu ma'ana ni mu da inji annabi ibrahim ya fi dacewa mu amince tunda muna da Allah الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال تعالى في الله يكي حكى أبين يكي إبراهيم حكى أبين يكي الذين آمنوا سوء عند سكي إيماني سكي إيماني دا الله دا منظم الله ولن يلبسوا بسكسان سوء أن إيمانهم إيمان بظلم دا حال الله دا ونبا أولئك لهم اللمن والنم سنة سكى أمن كي duniya da lahira ba su da tsoro wala kawfin alaihi wala hum yahzanuna su sun amince wa inna min al'azab daga azaba Allah su ba su ba azaba Allah hum mumtaduna sune shiryayyu zakara al'amna Allah ya am- ya faɗi sakankan cewa a nan wajen da aminci fi hadhihi al a wannan aya wa zakarahu fi ayatil ukra sai Allah ya faɗi Allah ya yabi wanda ya amince azabarsa a nan yace ni wallahi Allah rahama zai mutu to Allah ya yabe shi a nan wajen a wata aya kuma Allah ya zargi wanda ya amince ma kirkin Allah Allah ta a fa'aminu makar Allah yanzu azaba Allah za su amincewa fala ya manu makar Allah ba wanda zai amince ma kirkin Allah illa qaumul kasimu sai mutane ka babu to ya za a yi kenan wa huna qala anan ku Allah yace allazina amanu da suka yi imani wannan yalbisu imanahum bi zulmi ba su dan yake imani su zalunci ba ulaika lahumul lamn wannan su suke da aminci wa hum muhtadun sune shiryayyu idan to dole ne a yayin nan al'amnu amnani aminci aminci biyu ne amnu ahlul qahari wato amincin fasikai masu zalunci masu rinjayar mutum wal kusu da kadewa kaman kafirai suna zalunci suna kuma suna ta ko in mun je lafiran ma mu ne kan gaba la uta yanna malan wa walada mutum baya yin aikin alheri zai sallah bai zikiri bai yin dukan aikin alheri amma yana ganin ai an je lahira mu ne gaba dan mu ne kaza kaza kaza kaza har wannan ya rubuta kansa wannan ba amincewa bane rudi to wannan Allah ya zarga tabaraka wa ta'ala wannan amincewar Allah ya zarga kaga da sai da su duwala ya mana makallaci a ta cewa kowa da kowa ce a cikin waɗannan mutane ke kawai wanda yake zalunci yake kahari yake yin kusuri to kuɗi su aka yi wa magana bi qaulihi fa afa aminu makar Allah fala yamanu makar Allah illa alqawmul kafirun da su ake kana ku amra Allah sun saba lamarin Allah wa ma taqarrabu ilayhi ba su kusa da Allah da wani abu ba wa ma azalika aminu tare da haka suna ganin ai kai ai Allah zai mana kaza zai mana kaza su to su kasu kenan ko aminu hadal amnu wannan aminci din nan wannan amincin amnu makari amincin makirci ne sahibuhu sahib ma'abucin sa ya kula ila kusurani zai koma wa tabewan Allah kai kafirai suna cewa inda ko zan mu da kudi a nan da komai lahirar ma haka za a yi to ba haka bane wa amma ahlul lutfi amma amincewar mutanen taushi daga Allah musulmi da mu'mine daga musulmai allazina wasalu ila al-hadaratu bi mubiyatin da suke tarbiya idan ta Ibrahim din nan fa amalu kaga sun ta kankance ka da sai su ma sun ta kankance da makikin Allah ba ma yace Allah suka zama su je ba sun hadu da Allah tabaraka wa ta'ala so wanda Ibrahim din nan ya kai to su ar-rububiyyah fa amanu bi imanan sai suka amince amincewa kamilan cikakke laysa fi fa aminu sun yi imani imanan kamilan imani cikarke ne tafi shirkun ba tare Allah da wani a ciki a zulmu wanda shine zalunci din nan shi zulmu din nan zaluncin nan wajen ana nufin tare Allah da wani fassaratu ayatin ukra aya wata ce ta fassara shi ayan luqman al-luqman yana cewa dan ya bunayya la tushrik billahi hakka tare Allah da wani inna shirka la zulmun azim tare Allah da wani zalunci ne ba to ulaika wanda basu wannan din nan ba aminu sun amince akbar Allah Allah ya bada labari bi annahum aminu sun amince wa amnuhum yanzu amincin nan nasu musulmi ya dinga nishadi yana ganin shi Allah ya amshe da shi zai ce komai ba wai ya rudu bane ba rudi bane wannan ba irin na kafiri bane rudi irin na kafiri ga irin kafiri masu magana ji wajen Allah ya tafi da idan ka ya rige ka ga kore ka ga fari ka ga waya kake da suke wannan karatu da idan ka ya rige ka ga kore ka ga fari ka ga waya kuma ranka aljanna to kai wannan rubi kenan duk da kayi sharri da duk kone da duk wannan bakan da suke yawa duk dai ba komai ka ga wannan rubi haji gaba Allah musulmi yana ibadar da yana bauta Allah yana neman aikin alheri da yana sallolinsa dan ya ce ya muku aljanna zai tafi bai rubuta kansa ba gaskiya ya faɗa shi ba rubi ba ne ba irin wannan nasa ba irin wannan ake zagi ba to bare mu hutuni bare ku da arifi kuma to wa'annan ba su ake nufi ba wa'annan wa amruhum lam yana ai ka ga yanzu wa'annan ulaika aminu akbaru Allah bi annahum aminu sun amince wa amru amnun amincin wa'annan lam yamna'ahu min al-hidayati bai hana su ya za a yi in ma baka iya sanin wannan kasu ba ka gane wanda ya rubuta kansa ka gane wanda ya rubuta mutumin da ya ce ma in Allah ya gani na tabbata wallahi dan aljanna ne kuma kaga yana aiki tukuru yana bin Allah tukuru wannan da rubuta kansa ba Abin da ke kai da Allah dan aljanna ne kare ka ganshi yana lalaci yana sharri yana abu wannan makincin Allah ya same shi wannan ya rubuta kansa ai ga manzo Allah ya ce da yan badar da yan aljanna ne a kuma ikon Allah sannan ma suka ƙara aiki ya nuna asharatul mubashirin ya ce yan aljanna ne a gobe tsaya ba aiki suke kai duk gaba ki daya to in Allah ya ta mu kan ji ɗan aljanna ne a ko ba wai shikenan kuma sai mu tsaya mu bar aiki ba ba mu rusu ba ashe amincin guda biyu ne akwai amincin wanda suka rufe kansu akwai amincin kuma wanda suka shiryu to waɗannan su ne allazina amanu wa lan yandisu imanuhum bi zulmi ulaika lahum lamn wa hum mutadu tajidu min al-anbiya'i zaka samu wa'ansu daga cikin annabawa wal awliya da waliye man yatahaqqaqu bi sa'adati wanda ya tabbata shi ya tsira annaba kan dama wannan akwai wanda Allah ya sanar da su gaba ɗaya su ko waliyai suka ce ya za a gane mutum ya tsira aka ce ya ga annabi Muhammadu kurukuru duk wanda ya ga annabi Muhammadu da idan sa kurukuru to wannan ya tsira zai zai faɗa a rubuta a komai sai na tsira sai da ya ga annabi Muhammadu Allah zai azabta shi ba idan ya ga annabi a mafarki to yanzu ya ƙara aiki ya tsira amma dai ya ƙara aiki ya tsira amma ba kamar wanda ya gan shi ba don haka duk musulmi suke ba ko Allah ya nuna mana annan Muhammad saboda shine certificate gangariya wanda Allah ya baka wani ya ce wani kace wai Allah ya nuna ma a gidan radio gidan TV wai duk wanda yake Allah ya nuna ma annan Muhammad to gwara sa Abu Jahil da shi sai wani tsoho ya jawo lati da a gaban sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu da musulmi suke cewa Allah ya nuna mana annabi yake a lahira ba a lahira suke nufi amma Ali bai gani ba Abubakar bai gani ba kace kana so gani kaji Ali bai gani bai gani ba Abubakar bai gani ba ba a rasuwan Annabi kuma haka ake yada wa kasa mata da dukkan gida suna kallon wannan yanzu an yada alheri ke kowane musulmi babban addu'a da zai ce Allah ya nuna mana Annabi Muhammad dan ya san ganin Annabi Muhammad shine certificate dan gariya ko mun imani da sahihul bukhari sahihul bukhari manzon Allah ya ce duk wanda ya ganna a bacci ya gani ni ya gani shekan bai kama da ni ko baka fata ga gani shi ne malamai suka ce yanzu aikinka ne ka je ka ƙara aiki sosai yanzu aikinka ne Allah yake nuna ma in ka je ka ƙara aiki za ka gan shi a sifarsa amma shi ne amma nan ma ta ga a sai ka gan shi balarabe kaza kaza kaza kaza to waye faɗa shi ya faɗa shi dai ake ko ya ka gan shi ya ka gani shi ɗan bai kama da shi to a cikin kun cewa kwata kwata ba a gan shi ko an gan shi a balada ba ai ba a gan shi ba ko to to ko ai aka ga manzo Allah shi ya gani kuma sahihul bukhari manzo Allah ya ce duk wanda ya ganni a barci sai ya ganni a fadake wayan su malamai suka ce a lahira wayan suka ce wajen mutane suka ce to me amfani wannan ai lahira kowa bai gan shi amma a gan shi a duniyan nan dai ko mutum zai mutu ya gan shi dai shine babbar riba kuma za Allah sai ya halarci dukkanin al'umma sallallahu alaihi wasallam to babban certificate da mutum zai sakankance ya san shi kam lalle ya samu certificate din shiga aljanna ya ga manzon Allah kuru kuru to wannan zai iya rubutawa a littafin kaza kaza wallahi ni kam lafiya kalau a ce kai gwamnati ce na ga annabi da ido na yi manya-manyan malamai duk sun faɗi irin wannan da sai da sun ga annabi da idon wannan babban certificate ne in ku ka gan shi a mafarki to kai ma baka sa ba kan ka jayen ka saka to amma dai ka dan fara kokari ba kamar wanda ya gan shi a farace ba in ka gan shi a mafarki shi ka gani wannan dai yana nuna ma kai ma dai kana da rabo a lahira yana da rabo a lahira to sai mu ta kokari mu ta kokari to irin wayannan wayansu daga cikin bayan Allah suna da sakankancewa man ya tahaqqaqu bi sa'adati duk wanda ya tabbatar ya Allah ya tabbatar masa da cewa shine arzikin duniya da lahira ne wa fawzihi da samun babban rabonsa wata kuli jannata da shigarsa aljanna walai ta haza amnan ba za a ce ya amince wa makircin Allah wato ka fi ƙarfin haji wai wani ɗan aljanna ne ya ce wato ya fi ƙarfin Allah ke nan yanzu ya san kaza kaza ka a'a imani ne da aya ta yi zuwan nan ma wancan na makircin fasiki yanzu mutumin da bai sallah yana shaye-shaye in ya zai tunanin aljanna na kallon sama ka yi kallon sama za ka yi ai ba ka kalle shi ba وليس هذا أمنا من مكر الله وأنا بأمن فيه ما جئتم الله بني لأنه ليس في المرتبة ذلك الأمن ومن شبايا وأنا مرتبة وأنا أمن فيه ما جئتم الله قاش ينا إبادة ينا أبن الله كما كنتم تبتا يجيكما إيمان يجيكما شريعة تكتبا شريعة لا تكتب شريعة بدا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وتلك حجتنا وأنا فهجة من التي كذب بها وأن النبي إبراهيم كما هجة عيسى إبراهيم إبراهيم ala hadaniyatin lahi abu ka kaɗaitawa Allah wannan ba wata biya ce hujjan mu kenan fa shine wannan abin da muka bashi ra'a ka kabar ra'a kan fa ra'a ka za ka za din nan Allah yake ta kirari wannan hujjan mu ce muka ba Ibrahim yawa hujjan mu ce da muka ba Ibrahim da zai kafa hujja ala hadaniyatin lahi abu ka kaɗaitaka Allah fi ubuli hujja ba wai sai ka ba wani ba kai ma kana buƙatar hujja ba za ta ƙara tabbatar da kai akan kai ma an ka ba kanka hujja ka tabbata akan abai shi kenan kai ta amfani kan mutum ya dinga haɗa hujja ya dinga haɗa dalilai kawai kullum wani yake zan gaya a wani haɗa ka gaya wa kanka kai tukun ka amfani da su duk wannan karatu da muke ba don mu karantar da wani ko don wani ya daina zagin wani ko ba ruwan mu mara don mu mu karantu hujja ta zama tana wajen mu mu zama kaga yanzu annabi Ibrahim ra'aka kaba shi da wa yake shi kadai ne daga shi sai waɗannan abubuwa Allah yake wa tilka hujjatuna atina hujjojin mu ne da muka ba Ibrahim abu ta kadai kakan mu Ibrahim ya zama to mai yakini kaga yanzu shi ne mai hujja kuma shi ya ba kansa hujja alayhi salatu wa salam wannan hujjojin mu ne da muka ba Ibrahim ya kafa hujja da ita abu ta kadai kakan Allah min ukul kawaki tun da ya ga taurari sun haɗe ta a tuni ubangiji na bai faduwa wa ma ba da huda abin da yake gabansa hake na muka ba da ita ibrahim na ibrahim arshadnahu ai muka shiryar da ibrahim lahada da ita wannan hujja ala qaumihi abu sa mutanansa daga fa'u daga jati man nasha mu muke daga daraja wanda muka ga dama Allah ka daga darajar mu bil idafati muraqa shi da kanmu mu ce namu ne duk wanda Allah ya raba shi da kansa yace nasa sai wannan kan ya samu Ibrahim Khalilullah annan Muhammadu Habibullah mu'mine kuma rabbaniyuna akwai arikai inna rabbu rabba walakin kunu rabbaniyuna akwai kuma rabbaniyuna in ma kowa da kowa din Allah yana ya ibadi ya bayina in ka ce ya mutan gidana ya ana ai kaga ya rasu daɗi ana su daɗi ko ka ji wani gwamna ko wani shugaban kasa ko wani sarki ya ce ƴaƴana kaza ai zaka ce ka ƴaƴan nan sun ji daɗi wani ya ce to mu ubangiji mu gaba ɗaya na cewa bayina ya ibadi bayina manzo Allah yana jin daɗi Allah ya ce masa ubangijinka rabbuka ubangijinka ko manzo Allah yana jin daɗi ubangiji ya ce masa bawana wa inna lamma qama abdullahi ni subhanallazi asri bi abdihi kaza to manzo Allah ya wannan irin rabawa ta girmamawa ce shi rabawa Allah ba wai rabawa ce ta jiki da jiki irin haka ba rabawa ce ta girma rabawa ce ta daraja ta ɗaukaka ta ma'arifa ta tsara kusanci da Allah kusanci na ilimi da shi da na saninsa da na ma'arifarsa ya ke nufi da wannan hujjojin wato muna aka daraja wanda muka dama bil ibadatu da raba shi zuwa gare mu a ce waliyin Allah annabin Allah bawan Allah mutumin Allah wane wane mutumin Allah wane na Allah ne kaga kaga yanzu da aka raba shi ba ce na sarki ne ko na gaunawa ne to ka ce wani na Allah na Allah abin zargi na Allah to wannan irin raba din na wannan daukakawa mu ce Allah ka daukaka mu inna rabbaka hakimun alim ubangijin ka gwani ne fi sun yi cikin aikinsa alimu masani ne da komai da komai wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub mun ba wa annabi ibrahim ishaqa ɗansa annabi ibrahim ɗansa annabi ishaqa annabi ibrahim ya haifi annabi ishaqa wa yaquba mun ba wa annabi ibrahim jikansa ɗan annabi ishaqa kullan hadaina da annabi ishaqa dan annabi ibrahim da jikan annabi ibrahim yaqubu dukkan su mun shirye su minhu ma hadaina duk mun shirye su biyun wa nuhan hadaina min qabl annabi nuhu ma mun shirye shi tun gabani ai kabla ibrahim tun gabanin annabi ibrahim shi ko annabi nuhu ya zo tun gabanin annabi ibrahim shi ma annabi nuhu yana daga cikin wanda muka shirya wa min zuriyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun yana daga cikin zuriya annabi ibrahim wa min zuriyati yana daga cikin zuriya annabi ibrahim daudu annabi dauda dan annabi ibrahim zuriya annabi ibrahim ne wa sulaimana da sulaimana dan daudu ibnu hu dan daudu shi ma zuriya annabi ibrahim ne wa ayyuba da annabi ayyuba wa yusufa da annabi yusufa ibnu yaquba dan annabi yaquba duk zuriya annabi ibrahim ne wa musa da annabi musa wa harunu wa haruna da annabi haruna dukkan su zuriya annabi ibrahim ne kazalika يجزي الموسمين haka muke saka wa cikin tarbiyya din nan wata zalika haka na kama da zainahu kamar yadda muka saka wa annabi ibrahim da jikokin sa din nan lajzul muhsinina muke saka wa yan ihsari masu kadai ta Allah din nan masu yin musulunci ko ko masu yin anta abu da Allah ka annaka tarahu ka illan takun tarahu ka innahu yaraka yanda muka saka annaba nan haka muke saka musu wa zakariya wa yahya wa isa wa iliya da zakariya haka annabi zakariya wa yahaya haka annabi yahaya wa isa dan ibn maryama haka annabi isa dan maryama duk wannan zuriya annabi ibrahim ne haza a kawo annabi isa a ce shi ma jikan annabi ibrahim ne wannan yana fa'idantarwa a ce jikan kama na wajen kyamata a ce shi ma zuriyanka ne amma al'ada jikan ɗa namiji shine zuriyanka dan kyamata dan kyasta mata kuwa dan wani gida ne to amma kuma ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ce annabi Isa ma dan annabi Ibrahim ne annabi Isa wai babansa babu haka sai dai baba babarsa ko anna- babarsa ko Maryam tana daga cikin jikokin annabi Ibrahim to gashi Allah ya ce annabi Isa da wannan da wannan wani malami ya kada Hajjaji ko da Hajjaji ya ce Hassan da Husaini ba jikokin manzo Allah bane dan ba ƴaƴan Al-Qasim bane ba ƴaƴan Qasim bane ba ƴaƴan Abdullahi bane ƴaƴan Fatimatu Zahra ne ƴaƴan Fatimatu Zahra ko ƴaƴan Sayyidina Ali ne yanzu jikokin Abu Talib ne kawai kuma a ba shi hujja kar a saki a kawo masa na to abna ana wa abna akun wani sa'ana wani sa'akun an fusa ka a kawo wannan in ka a kawo wannan shi kenan shi wannan malami yake to mu ni na da hujja yake kawo ta in ba haka ba sai na datse ma kai yace annabi Allah tabaraka wa ta'ala ya koro wannan karatu yace Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa zakariya a wa yahya wa ise Allah yana faɗa jikokin annabi Ibrahim jikokin annabi Ibrahim ya faɗa annabi Isa sai ka gaya mun waye ubansa wanda an ka faɗi ubansa ka faɗi uban wancan haka je kan annabi Ibrahim yace a ba shi da uba yace gashi ba Allah ya ce jikan annabi Ibrahim ne to yanzu sai ina ya zama jikan annabi Ibrahim yace ta wajen uwa yace hasan da Hussein ta wajen uwa suka zama jikokin manzon Allah ta wajen sai da Fatima sun Zahara su ma sanan suka zama yace kai a ba shi kuɗi ya faɗi mai kyau ina yace a ba shi kuɗi a ba shi kuɗi ya faɗi mai kyau to dirmu da hancinsa ba to ya ga annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah tabaraka wa ta'ala ya jikan annabi Ibrahim ne da su ga annabi Isa ba shi da uba alaihi salatu wassalam shi haske ne wa wato to yanzu ta wajen uwa ka kenan a ce wannan ya fa'idantar cewa ƴaƴan ƴaƴa mata ma jikokin ka ne duk gaba kida kuma har malamai ma suka ce ƴaƴan ƴaƴa mata ma sun fi fawar wannan kakan nasu idan kaka wani mayaki ne ya farfe sai kaga ƴaƴan ƴaƴarsa mace sun gaji wannan fawa ta sani da yawa a kan jikokin ‘ya'yansa na maza wannan kuma daga Allah dan Allah ya girma waɗannan jikokin manzon Allah inna ji waɗannan sahaban da Hussein ne da suka gaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta wajen yasa mace duk gaba ki da to haka za za za a gani to jibayin Imam Hassan irin wannan fawa da Allah ya bashi a duniya da kowa jikan Shehu Ibrahim ne ta wajen yasa mace ba ta wajen yaya mata ba duk wannan abu da Allah ya ba Imam Hassan a America da ina ne wannan musulantarwa da yawa turai da komai dan ya mata ne wannan halala ce daga Allah daga ba dan to jikokin yaya mata ma a shi wannan aya ta nuna su ma jikokin mutum ne wa Iliyasa sannan da annabi Iliyasa ibnu Abi Haruna shi Iliyasa din nan dan dan uwan Haruna ne dan uwan Aki dan uwan Musa kullum dukkan waɗannan mina salihin suna daga cikin bayin Allah wa Isma'ila wa Isma'ila wa Yasa'a wa Yunus wa Luta dama duk annabi salihi ne ba duk salihi ne annabi ba duk annabi wali ne amma ba duk wali ne annabi ba siddiqan nabiyya siddiqi nabiyyi ba kirarin da aka yi wa annabi a ce salihi wani mutumin kirki ne mutumin kirki duk annabi mutumin kirki ne ha ba duk mutumin kirki ne annabi ba ba duk mutum duk siddiqi annabi duk annabi siddiqi ne amma ba duk siddiqi ne annabi ba shine ma'ana duk annabi wani ne amma ba duk wani ne annabi ba to wayannan din nan duk gaba ɗaya muna salihina suna daga cikin bayan mu managarta salihai wa isma'ila ka ambaci annabi isma'ilu ibnu ibrahim dan annabi ibrahim wal yasa ka ambaci annabi ilyasa ilyas wa yunusu wal yasa ka ambaci annabi yasau wa yunusu ka ambaci annabi yunusu wa luda da annabi ludu ibna ibna harana shi Lutu shine dan Harana ake Ibrahim dan uwan Annabi Ibrahim wa kullum fassarna alal alamin wayannan da muka ambato sunan su dinnan wa kullum duk wayannan da muka ambato sunan su dinnan wanda suka zo daga jikin Ibrahim dinnan dukkan su babban namun fifi ta su alal alamin abu ta halitta dukkan su mun ba su annabta ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم wa min zurriyatihim kaga wa min aba'ihim da iyayensu iyayen wayannan sun haɗa kan Ibrahim ga baki da wa zurriyatihim da iyayensu duk ga baki da haka sako ka sako kuma haka kawo kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma jika Annabi Ibrahim ya wa iswanihim da ƴan uwansu wasta bainahum mun zaɓe su istarnahum mun zaɓe su وهديناهم إلى صراط mustaqim muka shigar da su zuwa tafarki madaidaici ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده zalika dinu wannan addinin na musulunci allazi hudu ilayhi wanda Allah ya shiryar da su mu ma ya shiryar da mu musulmi hudallahi shiryarwa ce ta Allah ya hajibi da yake shiryarwa da shi man ya sha'u wanda ya so min ibadihi daga cikin bayinsa Allah ka shiryar da mu ولو شركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون wa'annan dinnan wala washaraku da fardan a ce sun shi sun tara Allah da wani a ce ba su bi musuluncin nan ba ba su yi ba kuwa wai daga- wai- wai wai dan kaji an gaya ma ne ka ce wani da a yi kaza yanzu dai yanzu dai wani ina ma sama dai taimaka ruwan zinari ma'ana ka yi kenan ba sai ba kuma an kaɗa kana wannan ma ya mutu da talauci ba za ta yi ba wayannan din nan da a ce sun haɗa Allah da wani basu musuluncin ba kaga ma'ana ba su yi ba to ko manzo Allah kaji an gaya haka ma'ana bai ba kanka dinga tutu ba ka an ce da yayi kaza kaza kai ma hukaci ne kai kanka da da da ka ce ina ma sama sai mana ruwan zina da ai kana ta san hauka ne duk ba za a sa wannan ba to wayannan din nan da a ce sun kirin musuluncin nan sun hada Allah da wani la'adu da anhum ma kanu ya'malu duk abin da suke aikatawa ya zube أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة ulaika wa'annan sune allazina wa'annan da atayna hum alkitaba muka ba su littattafai bi ma'anar kutubi kitaba nan kutubu ake nufi muka ba su littattafai dan kowanne daga cikin su galibi an ba su tafai ma wai da yawa wal hukuma muka ba su ilimin cikin littattafan shine hikima ko ko hadisan da za su yi kamar fada wannan bu'ata muka ba su annabta فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بشيء فإن أكبرها idan suka kafirce ga wayannan uku din nan littafi kai ma Muhammadu mun baka littafi hikima kai ma mun baka hikima nubuwa kai ma mun baka annabta to in haula'i ahlu makkah idan wayannan mutanen makkah din nan suka kafirce da wannan abu uku faqad wakalna bi mun wakilto ma mun turo ma wayansu mutane arsalna mun ajiye ma laha gare ta wayansu mutane kauma mutane da su bi hadu ke da su ka ba su kafirce da ita ba humul muhajiruna wal ansaru sune muhajirai wanda suka fito daga makka suka zo madina wal ansaru da mutanen madina أولئك الذين هدى الله فضل- فبهداه domin mutane guda ita wa'annan annaba dinnan da muka faɗa hadallahu Allah ya shirye su hadahumullahu Allah ya shirye su fa hudahu to hanyar nan tariqihim wannan hanyar shirya su din nan hanyar nan da suka nuna tauhidi na kaɗai ka Allah wa sabari da hakuri din nan ikadi kai koyi da wannan ya rasulullahi duk kai kaɗai ka haɗe hanyoyin nan nasu dukkan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ikadi bihim kai koyi da su jami'an gaba ɗayan su ya Muhammad ya Muhammad hadhihi al-ayatu wannan aya adallu dalilin ita ce ta nunin cewa manzo Allah ya fi su dan da shi kada din nan ya fashi aikin sa gaba daya sai gobe ko mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatul fatiha sai mana yanzu an dan hada dan wani lemo guda biyar an dan mamma sai a cikin kalma guda ɗaya sai a dinga turi five alive ko to ga manzo Allah dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu ne aka maɗe cikin da shi kadai sallallahu alaihi wasallama in annabi tashan ƙarfi yayi to annabi yana nan da wannan in tashan haƙuri yayi yana nan da wannan in tashan hikima yana nan da wannan in waye an ba in komai da wani annabi ya karɓa an juya cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in su kuwa kowanne ɗaya iya ɗan wannan abu da aka ba shi mai girma din nan shine nasa to kaga kowanne ɗai ɗai ɗai ɗai yana da ɗai ɗai shi kuma manzo Allah shine kai kaɗai gari ya an haɗe masa to ko da nan baka je wani karatu ka manzo Allah ya fi su duka baki da wajen rasulatul fati إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله